أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإنسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a ci gaba da tafsirin jalalai tafsirin da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka wata ramadana yau kamar yadda muka saba za mu ci gaba za mu fara a kan hibibin yastabshiru Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yastabshiruna bi ni'matin thawabin min Allah wa fadli wayancan wayan da aka kashe a tafarkin jihadi bayan Allah ya ce suna wa waɗanda ba su riske su ba bishara bishara bishara ta rashin tsoro da rashin bakin ciki sai ya ce har yanzu suna musu bishara da wata ni'ima sawabin lada minallahi daga gun Allah wa fadlin da kuma fadala ziyadatin alaihi karawa ladansu kan lada wa anna bil fathi atfan ala ni'mati yace wa anna din an karanta shi da fatha bi fathi hamza atafi zuwa ga ni'mati wal kasri an karanta kuma da kasara isti'nafan معنى وإن الله لا يضيء أجر المحسنين قراءة الإمام الكسائي جمهور دسك كرنتا وأن وأن الله كما يند الإمام السيوطي يفدا حتى في نزوى النعمة saboda masdari za ka cire daga masdarin kuma sai ya baka atafi zuwa ga wannan ni'imatin din takdirinsa يستبشرون بنعمة وعدم إضاءة الأجر suna musu bisharar ni'ima da rashin tauya musu lada da rashin tauya musu lada shine wa anna allaha la yudhi'u ajra al-muslimin bal ya'juruhum ba zai rage musu ladan ajra al-mu'minina ba zai rage musu ladan masu ba zai rage ladan masu imani ba zai ba su ladan su cikakke allazina mubtada'un allazina yake mubtada ce istajabu lillahi war rasul sune waɗanda suka ansa wa Allah da ma'aiki du'a'ahu suka ansawa kiran ma'aiki bil khuruj lil qitali na fita zuwa jihadi lamma arada abu sufyana wa ashabuhu wa ashabuhu al'auda yayin da Abu Sufyan da jama'ansa suka yi niyyar dawowa Uhudu tawa'adu ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabi sun yi alƙawari tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabbansa su qabadri lil amal muqbila su haduwa kasuwan badara shekara mai zuwa min yau mi Uhud shekara ta kewayo daga ranar da aka yi yakin Uhud. Min ba'di ma asabahum qarh sun ansa wa Allah sun ai sun ansa wa manzo bayan rauni a Uhud ya same su bi Uhudin wa khabarul mubtada khabar din wancan mubtadan da yayi magana kansa lil ladina ahsanu minhum waɗanda suka kyautata daga cikinsu bi ta'atihi da bin Allah subhanahu wa ta'ala wattaqau kuma suka ji tsoron Allah wattaqau mukhalafatahu suka kiyaye kansu da sabawa Allah ajrun azimun suna da lada mai girma huwal janna wannan ladan shine aljanna yana nufin allazina na farkon nan mubtada ne للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم wannan kuma mubtada ne da khabarinsa khabar muqaddam ajrun azim mubtada muakhar a wannan mubtada da khabar din ne jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in zai zamanto khabarul mubtada na farkon shine allazina istajabu lillahi war rasuli allazina badalun min allazina qablahu aw na'atu yace zai kasance badal ne na allazinan da ya gabata ko kuma na'atinsa idan kace na'atinsa zai kasance وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس هكذا زي كسنشي الله بزي توي زادم مؤمني ودندا ودندا أكا ودندا wasu mutane suke ce musu wannan ai ai Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i shine Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i shine aka turo domin ya tsorata su sai Allah subhanahu ta'ala maimakon shi kadai din sai ya kawo jam'i ya ce qada lahum nasu anan umumi ne wanda yake da ma'ana na kusufi mutum ɗaya ne sai aka kira shi mutane mutane ko ka ce itlaqul kulli wa iradatu juz'i eh ka faɗi sunan kowa sannan kana nufin mutum ɗaya ne rak wannan yana ɗaya daga cikin salon larabci da yake zuwa a wurare Nu'aym bin Mas'ud al-Ashda'i shine yace innan nasa Aba Sufyan wa ashabahu Abu Sufyan da sahabbansa tarjama'u lakum sun tara muku al-jumu'a rindunan jama'a da yasta'silukum saboda su gama da ku su zo su gama da ku fakshawhum ku tsorace su wala ta'atuhum kar ku zo musu fazadahum ذلك القول إيمانا وأن أبن دا نعيم المسؤول أشجعي يفرا سيقال مسو إيمان تصديقا بالله ويقينا يقال مسو جسكا تألا دكما يقيني وقالوا سكشي حسبنا الله كافينا سكشي الله سبحانه وتعالى يا إسرمنا ya isar mana amrahum lamarinsu wa ni'mal wakilu in kuwa shine wakili to madalla da wannan wakili wakilin da ya zamanto Allah ne al-mufawwidu al-mufawwadu ilayhi al-amru wanda ake mayar mishi da lamari huwa shi Allah subhanahu wataala wannan huwa shine mafsusun bil madhi na ni'ima وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت تتعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فوافوا سوق بدر فيسك إساء كاسوا بدر وألقى الله الرعب في قلوب أبي سفيان وأصحابه الله يجيب الأورو cikin zuciyar Abu Sufyan da abokanansa falam ya'tu suka ki zuwa Badar din Badar din suka ki zuwa yadda suka yi alƙawari wa kana ma'ahum tare da su musulmai tijaratu suna da kayan kasuwanci fa ba'u suka siyar da kayan kasuwancin su wa rabihu suka ci riba mai yawa qala ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala yace fa fanqalabu raja'u min badar suka dawo daga badar bi ni'matin min Allah da wata ni'ima gun Allah wa fadlin da fadala bisalamatin da lafiyar jikinsu wa ribihin da kuma riba lam yamsasu su'un wani mummuna abu bai shafe su ba min katilin kamar kisa au jurhin ko rauni wata ba'u ridwanallah bi ta'atihi wa bi rasulihi fil khuruj sun bi yardan Allah da binsa da kuma bin ma'aiki yayin da suka umarce su da fita suka fita wallahu zu fadlin azim Allah mai yawan fadala ne fadalan da yake da girma ala ahli ta'atihi yana yin fadalan ga masu biyayya a gare shi inna ma zalikum ay alqa'ilu lakum innan nasa wancan wancan wanda muka nuna muku wanda yake cewa muku innan nasa karjama'u lakum dinnan zuwa karshe ash-shaytanu shaytani ne yukhawwifu yukhawwifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku masoyansa alkufar su ne kafirai masoyan shaidan kafirai ne yana tsoratar da ku ku ji tsoron masoyansa kafirai fala takhafuhum saboda haka kar ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona a wata qira'a da ya ya irin ya da ake rubutawa da da ja a qira'a ta Abu Amr al-Basri ya karanta wa khafuni wa khafuni fi tarki amri ku ji tsorona wajen barin lamarina in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'minai ne hakan da gaske wala yuhzinka bi dammil ya'i wa kasri zai an karanta wala yuhzinka haka da ba ya din yana da damma zai kuma yana da kasara wa bi fatiha wa dammil zai an karanta kuma wala yahzunka yahzunka min hazanahu lugha lughatun fi ahzabahu ana cewa ahzabahu ahzanahu yuhzi yuhzinu sannan ana cewa hazanahu kuma yahzunu hazana yahzunu sannan ahzana shi kuma yuhzinu wannan kira'a kira'a ce ta nafi'u a ko'ina a cikin qur'ani banda wuri daya wanda wuri daya wannan wuri daya shine la yahzunuhumul fazzaqul akbar anan ya karanta kamar jumhur sauran qurbawo yahzunu la yahzunuhumul fazzaqul akbar sauran wurare kuma kamar wannan wajen wala yuhzinka alladhina yusari'una fil kufri haka yayi rasulu la yuhzinka wala yuhzinka qawluhum gaba daya irin wannan amma banda guguda daya la yahzunuhumul fazzaqul akbar wannan shi da jumhur gaba ɗaya sun karanta shi a wannan a wannan wannan lugha ta hazana ya hazunu alladhina yusari'una fil kufri wadanda suke gaggawa kusawa cikin kafirci yaqauna fihi sari'an bi nusrati suna aukuwa cikin kafirci da gaggawa da taimakawa kafircin wa hum ahlu makkata sunu mutanen makka أو المنافقون كوكما منافقين أي لا تهتم لكفرهم كذا كدامدا كافرشن كافرشن إنهم لن يضروا الله شيئا بفعل سوبا لا تشوتر دع الله كومي با دوانا أجن دسكي وإنما يضرون أنفسهم سنة تشوتر دكاو كنسوني يريد الله ألا ينانسي ألا يجعل لهم حظا نصيبا في الآخرة كذا يتنيا مسواني نصيبي a lahira wani rabo a lahira ai aljanna aljannata kare sa musu kare ba su aljanna falizalika khazalahum saboda haka yaki musuluntar da su ko yaki taimaka musu walahum azabun azim fi nari suna da azaba mai girma a cikin wuta innal ladhina ishtaraw al-kufra bil imani wadanda suka su yi kafirci da imani ai aka zuhu badalahu sun karbi kafirci ne maimakon karban imani lan yadurrullaha bi kufrihim ba za su iya cutar da Allah da kafircin su ba shay'an da komai walahum azabun alimul mu'lim suna da azaba mai sa radadi mai sa ciwo wala wala yahsibanna allazina kafaru annama numli lahum ya ce an karanta bilya'i wa ta'i an karanta wala yahsi wala wala wala tahsabanna wala yahsabanna an karanta kira'o'i guda biyu da ya da kuma ta a asalin filin kuma mun bayyana akwai kira'o'i guda biyu bi kasri sini da kuma fatu sini kamar da muka bayyana wannan ولا ولا تحسبن الذين كفروا انما نملي لهم da wanda zai zo a nan gaba wala tahsabanna allazina yabkhaduna bima atahumullahu su binan da ta kuma bi fati sini yadda muka karanta al-imam Hamza ya karanta a wuraren nan guda biyu saura kuma suka karanta da ya masu karantawa da ya wasu suna karantawa bi kasri sini ولا يحسبن الذين وزنا كرنتا بفتح بفتح السين ولا يحسبن الذين kira'o'i guda biyu a waɗannan kalmomi guda biyu kada waɗanda kada waɗanda suka kafirce su zaci cewa annama numli ai ai imla'una yana nufin anna din masdariya ce kada su yi tsammanin imla'in da saurarawa da muke muke musu imla'ana da hum kar su yi tsammani sauraro da muke musu muka zuba musu ido bi tatwilil a'mari da tsawaita musu da rayuwa wa ta'khiri da jirkinta musu azaba khairun khairun li anfusihim alkhairi ne alkhairi ne ga kawo kansu wa anna wa ma'amulaha yace anna da ma'amulin sa guda biyu yana nufin maf'ulan sa guda biyu abinda suke nishi aiki guda biyu saddat masaddal maf'ulaini sun toshe gurin da maf'uli guda biyu ke zama ne saboda fi'ilin hasiba ya hasibu ko ya sabu yana da mafulai guda biyu fi qira'ati tahtiya a in ka karanta da ya wala yahsibanna alladhina kafaru sannan annama numli lahum khairul li anfusihim anna din da ma'amulin sa guda biyu yana nufin ma din ism din anna shine ma'amuli na farko ai anna allazi numli lahum mamuli na biyu kuma khairun din khabar din anna anna din da mamulinsa na farko ma da mamulinsa na biyu khairun din sun toshe gurin da maf'ulai guda biyu na yahsibanna suke zama a lokacin da ka karanta da ya bi tahtiya ke ka karanta ta daya wa masaddad wa masaddad sani fil ukhra in ka karanta kuma da ta ɗaya kira'ar anna ɗin da ma'amulansa guda biyu ɗin sun toshe gurin da maf'uli na biyu yake zama ma'ana allazi na kafaru ɗin shine maf'uli na farko in ka karanta da ta wala ta wala wala ta sabanna allazi na kafaru allazi na kafaru ɗin shine maf'uli na farko annama nulli lahum khairul li anfusihim anna da ma'amulai ɗinsa guda biyu ma'ana isin ɗinsa da kabar ɗinsa sun toshe gurin maf'uli na biyu tunda ma'allazi na kafaru ɗin shi ne maf'uli na farko to shi ne wajihin ra'o'in guda biyu inna ma numli numhidu lahum muna saurara musu ne kawai liyazdadu isma dan su ƙara zunubi bi kasratil ma'asi da yawan sabo ولهم عذاب مهين suna da azaba mai sa wulakanci zu ihanati mai sa wulakanci fil akhira a gobe kiyama ma kana Allah li yazara al mu'minina li yatruka al mu'minina Allah san bai zamo mai barin mu'minai alama antum abinda ku ayyuhan nasu mutane alai kuke akai ba min ikhtilati al-mukhlis bi ghayrihi na cuɗanye mai ikhlasi ne yi da gaske bi ghayrihi da waninsa kawai a kyale ba gane wannan ne mai gaskiya ba wannan ne mai ƙarya ba wannan ne shine ba Allah bai zama mai barin mutane haka ba karazi hatta yamiza bi takhfifi an karanta da tafsiri kamar yadda muka kamar yadda yake haka hatta yamiza bi takhfifi wa tashdidi kuma an karanta shi da shadda shine hatta yumayyiza al-khabisa min at-tayyib wannan qira'a ce ta Hamza da Kisa'i a wannan sura suratu Ali Imran da kuma suratul Anfal a wadannan wurare guda biyu ya karanta hatta yumayyiza al-khabisa min at-tayyib sai ya tantance yufassal al-khabisa ya fayyace almunafika munafiki min at-tayyib almu'min daga mu'mini ya gano wannan ne munafiki wannan ne mu'mini bi takalifi shaqqa almubayyina fi zalika da daurawa mutane ayyuka masu wahala da suke bayyana haka da mu'mini komin wahalan aikin da Allah ya daura masa sai ya aikata munafiki kuma yace ba zai iya ba sai a gane cewa shi munafiki ne wa fa'ala zalika yawma uhud Allah yayi haka ranan uhud ne wa ma kana Allah li yutli'akum ala al-ghaibi Allah kuma san bai kasance mai nuna muku gaibi ba ya buɗa wa kowa ya ga gaibi samsam bai zamanto haka ba saboda idan ka kawo lamun a jone da sigir mutari'i bayan ma kana ko bayan lam yakun yana nuna abin samsam ba ne ba ba ne shi yasa ake kiran wannan lamun din lamun juhudi lamun juhudi zaka ce sam abin ba zai yi ba fatariful munafika ku zo ku gano munafiki min gairihi da waninsa kabla tamyizi gabanin a zo a ware muku ku gane to Allah bai zama samsam ne nuna muku wannan ba saboda gaibi ne walakin Allah yashtaji yaktaru amma Allah yana zaba min rusulihi daga manzanninsa man yasha'u wanda yaso fayutli'ahu ala gaibi sai ya nuna masa gaibinsa kama atla annabi sallallahu alaihi wasallama ala halin munafiqina kamar yadda ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallama halin munafikai fa'aminu billahi wa rusulihi ku yi imani da Allah da manzanninsa wa in tu'minu wa tattaqu wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaqu nifaqa kuka kiyaye kanku da munafurci falakum ajrun azim kuna da lada mai girma wala ta wala yahsibanna allazina yabkhaluna bima atahum Allahu min fadlihi mun bayyana kira'o'i guda biyu anan ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ولا يحسبن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله kada waɗanda suke yin ruwa da abin da Allah subhanahu ta'ala ya ba su na fadalarsa su yi tsammani ai bi zakatihi suke rowan zakar fadalar da Allah subhanahu ta'ala ya ba su huwa ai bukuluhum rowan su din khairan lahum alheri ne a gare su مفعول ثاني يتوانا مفعولي لنجو والدمير دمير كما هو للفصل نفصل شيني دمير دا يكي زوا تكاني إغرابي قداجو يكي زوا كما إنه هو العزيز الحكيم وإن هذا لهو القصص الحق إنه نايك تمشي دمير الفصل شي لا محل له من الإغرابي باشي دا محل إغرابي والأول na farkon madaniri na abin mafuli na biyu na farkon sai na biyu khairan lahum na farkon buku lahum muqaddaran qabla al-mawsul zaka kaddara buku lahum din kafin ismul mawsul alal fawqiyya idan ka karanta da ta masu dugo biyu a sama in ka karanta da ta masu dugo biyu a sama to zaka kaddara mafuli na farko din shine buku lahum kafin kafin ismul mawsul din sai ka ce wala tahsabanna bukhulal ladina yabkhaluna bima atahum Allah kar kai tsammani rowar wayanda suke rowan abinda Allah ya basu khairan lahum wannan shine mafuli na biyu kenan huwa din damiri ne na bukhul din wannan bukhul din da aka kaddara shi huwa din damirin sa ne ma'ana yana bayani ولا تحسبن بخل الذين آتينا آتاهم الله من فضله من فضله هو أي بخلهم خيرا لهم كما أنفلي روى الناس وجوه farko aka faɗe shi da lafazin bukulan ladina na biyu aka zo aka faɗe shi a damiri saboda a karfafa ruwan nan dai da muke magana a kansa wanda suke yi kar su da ci cewa a alkhairi ne a gare su shine irabin sa a lokacin da ka karanta da ta na sama kenan wa qabla ad-damiri zaka kaddara bukula din kafin damirin ala tahtiya in ka karanta da ya wala yahsibanna kenan ka karanta da ya zai zamanto takdirinsa wala ya hasibanna allazina yabkhuluna bima atahumullahu bukhulahum bukhulahum sai kace huwa ay bukhuluhum khairan lahum ya zamanto bukhulahum din a kira'an ya din shine maf'ulul awwal fa'ilinsa shine allazina yabkhuluna din allazina din maf'uli na biyun kuma shine khairan lahum din ma'ana ko ta kowane hali shi filin ya hasibu yana da mafulai guda biyu in ka karanta da tabin wala tahsabanna mafuli na farkon allazina dinni mafuli na biyun khairan lahum ne khairan lahum ne in ka karanta da ta to sai dai kafin allazina din zaka kaddara bukul wala tahsabanna bukul allazina ba kenan ya zamanto allazina din ba shine asalin asalin maf'ulin na farkon ba abin da ka kaddara bukula din shine maf'uli na farko din maf'uli na biyu kuma khairan lahu in ka karanta da ya kuma allazina din fa'ili ne maf'uli na farkon shi ma zaka kaddara shi kafin kuwa din ba kafin allazina din ba sai ka ce wala yasibanna allazina yabkhaduna bima ta'awla min fadlihi bukulahum huwa khairan lahum buku lahum kuwa khairan lahum sai zama to buku lahum din da ka kaddara kafin kuwa to shine shine maf'ulul awwal khairan din kuma shine maf'ulul thani a kowace kira'a ya maka yiraji bal huwa wannan ruwan sharrun lahum sharri ne a gare su ba alheri bane kamar da su suke zata sai tawwakuna ma bakhilu bihi ai bi zakatihi min al-mali za a sanya abin da suka yi rowan zakkansa na dukiya a wuyarsu a rataye za mu yadda shi tsauku yau mulkiyamati a gobe kiyama bi an yi ja'ala hayyatun fi unukihi tanhashuhu a sanya macijiya a wuyarsa wannan macijiyar ita ce dukiyan da ya rowa ya ƙi fitar da zakanta tanhashu tana yagunsa wannan macijiyar tana yagunsa tana harbinsa kama wa da fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisi a sahih bukhari da muslim walillahi mirasu samawati wal ardi Allah shine yake da yake da gado sammai da kasai yarisuhuma ba'da fana'i ahlihima zai gaje su bayan masu wadanda suke zaune a sama da sama da kasan sun kare wallahu bima ta'maluna bil ya'i wa ta'i an karanta da ya da ya kira ta ibnu kafir da abu abdul al-basri an karanta kuma da ta kira'ar mutawarsh ko ta nafiu da sauran qurra'u wallahu bima ta'maluna Allah abin da kuke aikatawa wa bima ya amaluna ko abin da suke aikatawa khabirun gwani ne masani ne ku jazi ku bihi zai muku sakayya da shi laqad sami Allahu qawla alladhina qalu haqiqa Allah wallahi haqiqa Allah ya ji ya ji maganan wadanda suke cewa inna Allah faqirun Allah talaka ne wa nahnu aghniya'u mu ne mawadata wa humul yahudu su ne yahudawa masu tafka wannan sabo kaluhu sun faɗi haka ne lamma nazala a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da wannan aya man zallazi yukridu Allah qardan hasana wane ne zai ba wa Allah rance rance mai kyau wa kalu suka ce law kana ganiyan da Allah din mawadaci ne wal iyaz billahi mastaqrad mastaqradana da bai nemi rance rance a wajena ba a wajenmu ba sanaktubu na amuru bi katibi ma qalu za mu ba da umarni malaikun mu su rubuta abin da suka suka faɗa fi sahaifi a amalihi a cikin takardun ayyukansu liyujazau alaihi saboda dan a musu sakayya wa fi qira'atina wata qira'a bil yayi da ya aka karanta mabniyan lil maf'uli shine sayuktabu kenan an karanta da ya filin kuma mabni mabniyan lil maf'ul sayuktabu ma qalu haka ne a wata kira wa naktubu qatlahum bin nasb war raf'i na an karanta qatlahu wanda suka karanta sanaktubu sun karanta wa qatlahum wanda ya karanta kuma sayuktabu ya karanta wa qatluhum wa qatluhum al-anbiya bi ghairi haqqi بغير حق su sun kashe annabawa ba tare da wani haƙƙi ba a nan abin da yake nufi shine hamza ya karanta sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya anbiya bi ghairi haqi sayuktabu ma qalu za a rubuta abin da suka faɗa wa qatluhumul anbiya za a rubuta kuma kisan da suka yi wa annabawa wannan kira'a ta hamza mu kuma da muka karanta sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatlahumul anbiya za mu rubuta kuma kashe kisan da suka yi wa annabawa a ta hamza maɗin da kuma katulu ɗin na'ibul fa'ili ne a kira'ar mu maɗin ma kalu ɗin da wa katilahum ɗin maf'ulun bihi ne da shi ne bambanta su da ya ce wa naqulu bin nuni wal ya'i wannan ba kira'a ba ce sab'iyya mutawatira wa naqulu duk qurra'u sab'a sun karanta shi da nunu ne a wannan wajen ونقول أي الله قراءة ياكنا ويقول الله لهم في الآخرة على لسان الملائكة الذي قيامس على هراء هرش الملائكة ذوقوا عذاب الحريق النار kudandani azaba na gobara na wuta wa yuqalu lahum sai a ce musu idza ulqu fiha in aka jefa su cikin wuta din ذلك العذاب وان عذاب بما قدمت ايديكم عبر بها عن الانسان يشي wannan azaba an muku shine sakamakon abinda hannayenku suka aikata yace ya fassara dan adam ne da hannu yana nufin abinda ku kuka aikata sai yace hannayenku suka aikata lian aksar al-af'ali tuzawalu biha saboda yawancin ayyuka ana mubasharar yin su ne ana yin su da hannu ne to shi yasa aka ce bi makaddama da aidiku wa annam la laysa bi zallamin aiji zulmin Allah bai zamanto ne zalunci ba lil abidi gabayi fa yu'azzibuhum bi ghairi dhanbin ko fa yu'azzibuhum bi ghairi dhanbin balle a ce ya musu azaba ba tare da wani zunubi ba abin da yasa ya fassara bi zallamin din da bi zulmi yana nufi siga ta mubalaga da yazo ala wazni fa'al anan ba mawdu'in sa bane eh Allah din zalunci normal ma baya yi balle ya yawaita zalunci zahirin kuma siga yana nuna bi zallamin mai yawan zalunci Allah bai zamanto mai yawan zaluntan bayinsa ba sai ce ji zulmi zalunci haka normal din ma ba mai yin sa bane ya cire mubalagar allazina na'atun lillazina qablahu yace na'ati ne na allazina wanda ya gabata na baya can can baya inda Allah yace laqad sami Allahu qawlan ladina qalu kaman yace laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha ahida ilaina kamar yadda a baya da dagar sanin Allah kaular lardina qalu inna Allah faqirun wannan alladina yana komawa can ma'anan su yazo iri bai daya saboda wayancan wanda suka fada wanda suka ce inna Allah faqirun din su ne anan ma suka ce inna Allah ahida ilaina suka ce wa Muhammad sallallahu alaihi wasallama inna Allah qad ahida ilaina Allah ya mana ahadi fi taurati ko ya umarci mu a cikin at-taurati Allah nu'mina li rasuli kada mu kuskura mu yi imani da wani manzo musaddiqahu kada mu gaskanta wani manzo ko ma wanne irin manzo ne hatta ya ci yana da qurbani sai manzon ya zo mana da qurbani shine wani abin da za a kawo na sadaka a ajiye shi wuta ta zo ta cinye shi ta kuluhu naru wuta ta zo ta cinye shi fala nu'minu laka kai ma ba za mu maka yi ba za mu imani da kai ba hatta ta atiya nabi sai ka kawo mana wannan qurbani din wa huwa ma yutaqarrabu bihi ila Allah shine abin da ake kusanci da Allah da shi min min na'am na wasu dabbobi wa ghairiha ko waninsa na raƙuma ko waninsa fa yin ƙubila in an karba ja'at narun bayda narun bayda'u min sama sai wata wuta farata sai ta zo daga sama fa aharakatu sai ta kone shi wa illa idan ba a karba ba bakiya makanahu sai abin ya zauna a wajen wuta ba ta zo ta cinye shi ba wa uhida ila bani isra'ila zalika an an ahadin haka ne ga bani isra'ila ko an umarce su ne da haka illa fil masihi wa muhammadi banda annabi isa da ma'aiki alayhi salatu wassalam qala ta'ala sai Allah yace qul lahum ka gaya musu tawbihan saboda tsawatar musu da yi musu fada kad ja'akum rasulun min kad ja'akum rusulun min qabli ay manzanni sun zo gabannina bil bayyinati bil mu'jizati da ayoyi bayyanannu mu'jizozi wa billazi qultum kuma sun zo da abin da ku kuka fada qurbanin da kuka fadan sun zo da shi كزكريا كما النبي زكريا ويحيى ده النبي يحيى فقتلتموهم كوكا زو كوكا كشفوا والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انا مغانا ده يهودا wanda suke zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan kana fi'lu ko da ma aikin li ajdadihim na kakannin su ne li ridahum bihi saboda sun yadda da abin da kakannin nasu suka aikata falima qataltumuhu to dan me kuka kashe su in kuntum sadiqi in kun kasance masu gaskiya ne fi annakum tu'minuna ku za ku yi imani inda itiyani biha in an zo da qurbani za ku yi imani da annabi in hakan gaskiya ne ai annabawa da yawa sun kawo qurbani kun gani kuma ku kashe su fa in kazzabu ka in suka karyata ka faqad kuzziba rusulun min qablika ai an ƙaryata wasu manzanni gabanninka ja'u bil bayyinati an an sun su waɗannan manzannin sun zo da mu'jiz al mu'jizati mu'jizozi bayyanannu wa zuburi sun zo da kuma littattafan da Allah ya saukar musu ka suhufi Ibrahim kamar littattafan da aka ba wa Annabi Ibrahim والكتاب كما سنزودا للتاج وفي قراءة وفي قراءتنا وتقراءة بإثبات الباء فيهما أنكاو با أتكن ودنن سونا يقود أجودك قبادا معنى فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير دا, دا با abin zuburi din riwaya ta ibn zakwan da hisham duk sun karanta da da da ba wa biz zuburi a wa bil kitabi kuma hisham ne shi kadai ya karanta wa bil kitabi ne abokin riwaya ta ibn zakwan sai ya cire ba din kaman jumhur ya karanta wal kitabi ne kenan an karanta wa bil jawo bil bainati والزبر والكتاب المنير أنكرنت وبالزبر وبالكتاب المنير أنكرنت وبالزبر والكتاب المنير kira'o'i guda uku ne a wajen duk wannan yana duba maimaita babin yana akka da ma'ana ko maimaita harfin jarri to yana akka da ma'ana yana karfafa ma'ana alwadihi littafi bayyananne huwa tauratu wal injil التوراة والإنجيل فاصبروا كما صبروا كوي فاصبر كما صبروا كي حقوري يا مايكي كما يدسو سكي حقوري كل نفس ذائقة الموت duk wata rai mai ɗanɗanan mutuwa ne a nan za'iƙatu ɗin yana duban nafsu ɗin ne saboda idan kai idafan muzakkari zuwa mu'annasi to muzakarin zai dauki ta'anisi a cikin mu'annasi sai shi ma ya zamanto mu'annasi zaikatul mauti din zaikatul din khabar ne na kullu to dake kullu din ayi idafan ta zuwa nafsil mu'annasi to sai kullu din ya dauko ta'anisi a nafsu din sai aka yi ta'anisin khabar din khabar din maimakon ayi ta zikirin sa ma'ana ba shi kullu nafsin za'iqul mauti ba kullu nafsin za'iqatul maut aka annasa kullu saboda mudafin ilayhi din muannasi ne haka ko ina an ka gani zaka ga haka ne wa inna ma tuwaffawna wujurakum kawai ana cike muku da ladaddakin ku ne jazaa amalikum sakamakon ayyukan ku yawmul qiyamati ranar tashin alkiyama faman zuhziha bu'ida anin nari duk wanda aka nisantar da shi daga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna udkhila fi fil madi adkhala adkhala sai aka gina shi mabniyun lil majhuli shine kamar yadda zuhriya yake fi'il madi sannan kuma udkhila din shi ma fi fi'il madi ne fi'il adkhala adkhala fi adkhala adkhala madinsa mudarinsa shine udkhila udkhila wa udkhila wa udkhila aljannata adkhala mabniun lil ma'lumi sannan kuma udkhila shi kuma mabniun lil majhuli wa udkhila al jannata faqad faza haqiqa haqiqa Allah haqiqa ya rabauta na da gayata matlubihi ya samu ya samu gayar gayar abinda yake nema wa man hayatud dunya wannan rayuwa ta duniya ai al'aishi fiha rayuwa a cikin na illa mata'ul wururi rayuwa ce ta rudi albatin na ƙarya yutamatta'u bihi qalilan za dan ji dadi kadan kawai summa yafna sannan kuma wannan rayuwa ya zo wannan rayuwa ya zo ya kare asali din maf'ulin juni shi fili da khala din yana yana ta'diya da harfin jarri wannan fili zaka ce da khalafin nari sannan a wata luga tana ta'adiya da kanta zaka ce dakhala dakhala albayta ko dakhala dara maimakon kaman maimakon dakhala fi dari tukunan dakhala din tunda yana samun mafu'uli daya a wannan luga din a wannan lahaja to idan ka mayar da shi adkhala to zai kasance yana da mafu'uli guda biyu to in ka gina shi mabniun lil majhuli ɗaya maf'ulin sai ka mayar da shi na'ibu fa'il ɗayan kuma sai ka bar shi to shi yasa kuka ga an ce wa udkhilal jannata din wanda bakon mai karanta nahu sai ga fili ne wanda aka gina shi mabniun lil majhul maimakon ismin da ya zo gaba da shi ya zamanto na'ibu fa'il marfu'i karara to an yi shi musu sai ya rikita shi to na'ibi fa'ilin da yake nema maf'uli na farkon ne aka mai da shi na'ibi fa'il ya zama to dabiru mustatir maf'uli na biyu sai aka kyale shi yadda yake da yadda yake da shine wa udkhilal wa udkhilal jannata kenan atafi ne zuwa ga man zuhu jihadin kaman ya ce wa man udkhilal jannata faqad faza fa man zuhu jiha anin nari faqad faza wa man udkhila aljannata faqad faza kamar haka ne haka tusa ne la tublawunna hudifa min hununur raf'i an cire nunun nunun wacce ta zamanto alama ta rufa din litawalin nunat saboda nunun ne daban-daban suka zo suka haɗu nunun uku ne a shi asalin filin tabuluna kace tabuluna wannan nunun din nunun ce alama ta rufu'a alama ta rufu'a in ka ce tabuluna kenan shi sai aka kawo nunu nunu tauki wanda yake musaqqada sai aka saka da aka saka sai zamanto tabulunanna tabulunanna tabulunanna to sai aka gina shi ilin mabniyun bil majhul sai ya zamanto dole a cire wani nunu na ciki to shine sai aka cire nunu din da ta kasance alama me yasa aka cire ta saboda ba ta da ma'ana saboda duk abin da yake ce wani alama ce kawai ta irabi nunu tawkidi kuma tana da ma'ana tana karfafa jumla ne to saboda ga ka cire abin da ba shi da ma'ana kawai abin kawai alama ce ta irabi shi yafi maka sauki da ka cire abin da yake da ma'ana shine sai aka cire alama din aka bar nunu tauhidi mai shaddan da ke ita tana da ma'ana na ƙarfafa wannan jumla sai zai kasance la tubla wunna wallahi za a zo a jarrabe ku za a zo a jarrabe ku asalinsa da wannan nunu din na alamatu raf'i da muka bayyana a baya wal wawu waw din kuma damirul jam'i damiri ne na jam'i lil tikai sakine ne yace an cire wannan nunun din saboda haduwan sukuni guda biyu ne haduwan sukuni guda biyu sai aka cire wannan nunun din ma'anansa la tuktabarunna haƙi wallahi za a zo a jarrabe ku za a zo a jarrabe ku saboda haka wannan nunu tauhidin da ya shiga wannan fi'ili din in ka zo iradi fi'il mudari'i ne wanda yake kasance mu'rabi ba mabni bane saboda asalin nunu nunu tauhidin ba ta hadu da fi'ilin gaba da gaba ba sai sa ibnu malik sai yake cewa min nuni tauhidin mubashirin wa min nuni binasi to nunin tawkidi mubashirin din anan nunu tawkidin bai yi mubasharan fi'ilin ba tsakanin su akwai nunu na alamatul rafi da ya kare tsakanin fi'ilin da kuma nunu tawkidi saboda haka mu'rabi ne a irin wannan hali ba mabani bane ba mabani bane fi amwalikum za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku za a jarrabe ku cikin dukiyoyinku bil fara'id fiha da farallan da abin da Allah subhanahu wataala ya faralta a ciki za ku cire wal jawaihi da kuma irin fitintinu da suke zuwa na asara wa dukiya wa anfusikum kuma za a jarrabe ku cikin kawukanku bil ibadati ku yi bauta da gangan jikinku wal bala'i da kuma rashin lafiya da cututtuka da zai samu jikin naku wala tasma'unna kuma wallahi za ku zo ku naji min allazina utul kitaba daga gun wayanda aka ba su littafi min qablikum gabaninku al yahudi wan nasara yahudi da nasara wa min allazina ashraku za ku naji kuma daga waɗanda suke shirka min al arabi daga larabawa azan kafira za ku naji cutarwa mai yawa min sabbi kamar zage-zage ko zagi wa tsani da sukan soke addininku wata shidini bi nisa'ikum da ambaton matanku cikin wake-wakensu suna ambaton sifofi da halayen matanku cikin wake-wakenku wayin tasbiru ala zalika idan kuka yi haƙuri akan wannan watattakullaha kuka ji tsoron Allah fa inna zalika min azmi al-umur yin hakan yana daga cikin manya-manyan lamurruka ay min ma'zumatiha allati ya ya'zimu 'alayha yu'zamu 'alayha liwujudiha yana daga cikin abubuwa masu wahalan yi wayanda kuma za a dauki wahalan yin su din saboda wajabcinsu su abubuwan wajibabbu ne wuzkur iz akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba ka tuna yayin da Allah subhanahu ta'ala ya karbi misaki alkawarin wadanda aka bawa littafi shine al-ahad alaihim fi tawrati ahadin karban at-taura da kuma aiki da shi la tubayyinunahu wannan shine wa'adin da Allah subhanahu ta'ala ya dauka za ku zo ku bayyana shi linnas ga mutane wala taktumu wala taktumunahu ba za ku goye shi ba wannan ahadin shine za ku bayyana a taura ba za ku goye shi ba kun yarda mun yarda aka dauki ahadin ahadin ahadin tare da su ai alkitaba wala taktumunahu ba za ku goye littafin ba bita'i wal ya'i fil fi'layn afilai guda biyun nan an karanta da ta shine la tubayyinunahu lin nas wa la taktumunahu wannan qira'a ta jumhur sannan kuma da hafs an afi sannan an karanta da yubayyinunahu lin nas wa la yaktumunahu da ya wannan qira'a ce ta shu'ba da kuma abu amr al-basri da ibnu kathir al-makki in ka karanta da ya la yubayyinunnahu linnasi wa la yaktumunahu za su bayyana shi wa mutane ba za su koye shi ba fanabazuhu taraful misaq suka yi watsi da wannan misaqi ahadin da aka yi da su wara'a zuhurihim baya da su falam ya'malu bihi ba su yi aiki da shi ba washtarau bihi akazu badalahu maimakon su suka dan karbi samanan kalilan wani tamani kadan min duniya na duniya min siflatihim daga gun makaskantansu talakawansu biriyasatihim da jagorancin su fil ilmi a ilmi duk da jagorancin su a ilmi fakatamuhu suka boye khawfa fautihi alaihim saboda wannan abin da suke karba din kada ya kubce musu in sun bayyana ayoyi da yawa na taura to wannan kudade da ake shishiryawa na ƙarya ake karba wajen kananan yahudawa ba su bayar ba fa bi isma yashtaruna shira'uhum hada abin nan da suke saya ya munana in dai wannan shine abin da suke saya shira'uhum hada din maksusun bizanni ne da muke yawan magana a kansa bayan bisa ake kawowa la la ta la لا تحسب لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا kada kai tsammanin waɗanda suke farin cikin abin da aka ba su yace bitta'i wal yayi an karanta la tahsibanna an karanta kuma la yahsabanna da ya an karanta da ya an karanta da ta la tahsibanna ko la yahsabanna bitta'i wal yayi an karanta da waɗannan kira'o'i guda guda biyu duka kira'ar kira'ar da aka karanta na yadin kira'a ce ta ibn amir da abu amr da kuma ibn kasir da nafi'u waɗannan su hudun su ne suka karanta la yahsibanna alladhina yafrahuna bima ataw la yahsibanna alladhina yafrahuna bima ataw sai su waye suka rage waɗanda suka rage su ne kufawa su ne kufawa sai suka karanta la tahsabanna la tahsabanna da ta suka karanta allazina yafrahuna bima ataw fa'alu min idlalin nasi suna farin ciki da abin da aka ba su sun aikata saboda batar da mutane wayushibuna suna so kuma an yi kumadu a yaba musu bimalan ya falo a yaba musu abin da ba su aikata ba mina tamassuki bil haqqi su sun bar da mutane amma so so suke a yaba musu akan abin da ba su aikata ba na riko da gaskiya wa hum ala dalal al su suna kan bata فلا تحسبنهم بالوجهين تأخير yace an karanta an karanta da wannan da wajihi guda biyun da ya gabata fala tahsabannahum da kuma fala fala yahsibannahum akwai wata qira'a da bai ambata ba akwai qira'a fala yahsibunnahum fala yahsibunnahum kirawoyin guda guda uku ne akwai fala tahsabannahum akwai fala yahsibannahum akwai fala yahsibunnahum wannan kira fala yahsibunnahum din shine wanda yake da iskali sosai wajen fassara shi yasa Imam Shafi'i da ya kawo wannan kira'a cikin Shafi'iyya yace wa haqqan bi dammil ba fala fala tahsibannakum din ya karanta fala yahsi fala yahsibunnakum sai ce wa ghaibin kuma ya bidan bidan ya bidan ba wa ghaibin shine fala yahsibunnakum kenan shine ce wa fihi al-asfu aw jaa mubdala a wannan atsafi ne shi fadin atsifa ce wannan jumlan yahsi yahsi bunnahum din za ka yi atashinsa zuwa ga jumlan la ya fi bannan lazina abin da yasa aka yi damman wannan badin aka ce fala ya sibunnahum saboda allazina din jami'i ne jami'i ne au ja'a mubdala ya ce au ko kuma ka dauki cewa ya sibunnahum din a wannan kira'a badali ne na wancan ya sibanna din na farko ma'ana kana da wajibi guda biyu kenan ka ba da wajibi guda biyu wannan kira'a mai iskali kira'a ce da abin nan ibnu kafir da abu amrin al-basri suka karanta bi mafazatin bi makanin yanjuna fihi kada kai tsammanin kada kai tsammanin su a wani gunda za su tsira daga azaba wannan ka karanta fala ta sabannahum kenan ko ko fala ta sabannahum sannan idan kuma ka karanta fala ya hasibannahum kada yayi kada yayi tsammanin su kada yayi tsammanin su yana komawa ga wala ya hasibannal ladina yafrahuna wadanda suke farin ciki din kada su yi tsammanin suka kada su yi tsammanin su bi mafazatin min al'azabi ko fala ya hasibunnahum wadanda wadanda suke farin cikin abin da aka ba su din kada su yi tsammanin kansu kada a yi tsammanin su bi mafazatin min al'azabi ya zamanto mabni ya zamanto bala ya hasibunna bu budin dan mun yana nuna ma wato jami'i ne in kuma kai fata yana nuna mutum da yake in ka sa nunu tauhidi misali idan ka ce la abin nan la tansuranna la tansuranna to kana nufin mutum da yake kai za wallahi kai za ka yi taimako in ka ce la tansurunna ku za ku yi taimako fatan yana kawo taukidi mutum da yake fala ya si ba bannahu dan mun kuma yana nuna mutane da yawa jini fala ya si bunnahu dama iskalin da ake magana wannan jami'in suwaye ne ya suwaye wannan jami'in shine iskalin da ake magana kai shine ba zai yi ka fitar da ma'anar wannan jami'in ba sai ka ce asafi ne ko badali ne yadda Imam Shafi'i ya faɗa cikin Shafi'iyya in ka ce atafi ne yana komawa zuwa allazina yafrahuna din kaga allazina yafrahuna ai jami ne ai in ka ce fadin kenan fadin ya zama to atifa kenan idan kuma in ka ce kuma badali ne ma to zai zama to yahsibun nan yahsibunna din da biyu badali ne na wancan ya yahsibanna wanda fadin za a dauke ta a matsayin zaida ce eh haka zaka fitar da wannan iskadi din shi ne wani wataran muna tafsiri a guru wani malami a nan guru to shi ne aka ce na sauke tafsirin surat ali imran sai ya ce a kawo ma a kawo masa kasar biyu ko uku na ƙarshe ya saurara biyu uku ko na ƙarshe ya saurara yana so ya ji wannan kira'ar wanda irin fassara aka mata eh fala yahsibunnahu wannan iskalin an iya warware wannan iskalin ko ba iya warware shi ba eh shi da kansa yake ga mu fa yace ya kalbi wannan kasadin ya saurara ya ji duk abin da ake bukata na warware wannan iskalin kira'o'in nan guda uku an warware shi yake mun haka na ce to alhamdulillah wannan kan yana nufin ka ba mu ijaza mu je mu ta tafsiri kenan eh to shine akwai wurare irin wannan dole sai ka iya qira'at ka iya iradi tukunan ka fito da ma'ana yace min al'azabi fil akhirah kar su yi tsammanin cewa suna wani gun da za su tsira daga azaba a lahira mana ba gunda za a aji za a kai su din nan ne gun azaba ba nan ne gunda za a tsira daga azaba ba gunda za a tsira daga azaba din ko al'araf ko kuma aljanna to ba sa kowanne daga ciki suna cikin wuta ne bal hum fi makani yu'azzabuna fihi yace su suna wani gu ne wanda ake azabta su a ciki wa huwa jahannama shine jahannama wa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi mu'ulimin mai sa raɗaɗi fiha a cikin jahannama ɗin ko a cikin wutan wa maf'ula ya hasibul ula maf'uli biyu na yahsibun nan na farko shine wala yahsibanna alladhina yafrahuna na farkon maf'ulin sa guda biyu dalla alaihi ma maf'ula saniya maf'ulai guda biyu na yahsibu din na biyu to su suke nuna maf'ulai guda biyu na yahsibu na farko din wannan kage kan shine ma'anar badal din da Imam Shafi'i yake faɗa din ala qira'ati tahtiya in ka karanta da ya kenan shine in ka karanta fala ya hasibannahu kenan wa ala al-fawqiyya in ka karanta fala tahsibannahum ko fala tahsabannahum bi ta kenan da dugo na sama huzifa sani an cire mafuli na biyu ne fakat kawai mafuli na biyu shine aka cire shine ولا ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله ولا تحسبن الذين يفرحون بما آتاهم الله ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يهمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب الذين بهم شين مفعولين فرقوا بمفازة من العذاب شين مفعولين جمعوا kaga mafuuli na biyun ne kawai aka cire in ka karanta da ta in ka karanta da ya an cire mafuulai biyu duka a ina suke mafuulai biyu na yahsibunna na biyu su ne mafuulan sa shi ma ta shi ne abin da yake nufi walillahi mulku samawati wal ardi Allah subhanahu wa ta'ala yana da mulki shi yake da mulkin sammai da kasai khaza'inul matsiri wa rizki wa nabati shine yake da taskan ruwan sama da taska taskokin arziki da taskokin tsirrai wa ghairihi wa ghairiha da waninsu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wa ta'ala akan kowanne abu mai iko ne wa minu ta'zibul kafirin yana daga cikin abin da yake da iko akai shine azabtar da kafirai wa in ja'ul mu'minina da kuma tsilatar da mu'minai inna fi khalqi samawati wal ardi cikin halittan sammai sammai bakwai da kasai bakwai wa ma fihi ma da abin da yake cikin su min ajaibi na abubuwan al'ajuba wa ikhtilafi layli wan nahari da sabawar dare da rana bil maji'i wal zahabi da zuwa da tafiya wal ziyadati wal nuqsani da karuwa da raguwa wani lokaci dare ya karu wani lokaci dare ya ragu wani lokaci rana ya karu lokaci da rana ya ragu da ayatin dalalatin ala kudratihi ta'ala ayoyi ne da suke nuna ikon shi subhanahu ta'ala li ulil albabi ayoyi ne ga waɗanda suke masu hankali li zawil uquli ga masu hankula allazina na'atu lima qablahu aw badal allazina din yace na'ati ne na abin da yake gabaninsa ko kuma badali abin da ya gabata ko kuma badali ne shi ya zukurunan laha waɗanda aibi ulil albabin lazina ya zukurunan laha wannan shi ne ma'anan na aci ɗin kenan ko kuma ma'anan badali shi ne a wakti lafin laili wannan hari لآيات للذين يذكرون الله قياما لآيات للذين يذكرون الله قياما wannan shine ma'anar alladina badal kenan in kace laayatin liulil albabi alladina wannan shine ma'anar alladina na ati kenan wadanda suke ambaton Allah qiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala junubihim muttaji'ina ko a kwance ai fi kulli hali suke ambaton Allah ko kowace irin hali wa ali bin abbas ya zuwa wajen abdullahi bin abbas musalluna suna yin sallah kazalika a wayannan hali in ta kama su a tsaye ta kama su a zaune ta kama su a kunce hasba taqa gurgudan iyawarsu wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi suna tafakkuri da tunani cikin hadisan sammai da kasai liyastajillu bihi ala qudrati ala qudrati sani'ihima saboda ya zamanto musu dalilin ikon wanda ya hadice su yaquluna suna cewa rabbana ma khalaqta hadha al-khalqa alladhi narahu ya ubangijinmu ba ka halici wannan halittar da muke gani batilan haka kurun ba hal hal ne a basan saboda wasa babu wani abin da yake nuna wa na aya bal dalilin ala kamali kudratika ka halice su ne domin ya zamo dalilin cikan ikonka subhanaka tanzihan laka anil abasi ka tsarkaka da kafi karfin ka halicci wani abu a ce babu wata hikima a ciki kawai wasa ne faqina azaban nari ka kiyaye mu azaban wuta rabbana ya ubangiji mu innaka man tudkhilin nara kai wanda ka shigar da shi wuta lil khuludi fihi dan ya dawwama a ciki faqad akhzaytahu ahantahu hakika ka wulakantar da shi wa malil zalimin al kafirina su kafirai ba su da min ansarin wanda zai taimake su fihi wadu zahiri an kawo an ajiye ismi na zahiri maudi al-mudmari wurin da ake ajiye damiri yana nufin wa ma lahum min ansarin ne sai gun lahum dan sai aka sa jizalimina ish'aran bi takhsis al-khizi bihim domin a sanar da cewa ko a ji cewa wulaƙancin keɓantacce ne ga wanda ya zalunci kawo kansa ko ga waɗanda suka zalunci kawo kansu min za'ida min anan za'ida shi tana akka da ma'ana min ansari yamna'unahu min azabillahi ta'ala ba su da wasu masu taimaka musu da za su hane su azaban Allah madaukaki rabbana innana sami'ina ya ubangijinmu mu mun ji munadiyan wani mai kira yunadi yana kira yadu nasa yana kira mutane bil imani zuwa imani ai ilaihi ila al imani wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama aw al qur'an ko kuma qur'ani an ai bi an aminu bi rabbikum kiran da yake yi din shine yana cewa aminu bi rabbikum an din tana fassara kiran ne kiran ne me yace a kiran cewa yayi aminu bi rabbikum ku imani da ubangijinku fa amanna bihi sai mu ko muka imani da shi rabbana faghfir lana dhunubana ya ubangijinmu ka gafarta mana dhunubanmu wa kaffir hutta anna sayyi'atina ka shafi mana munana ayyukanmu fala fala tazharha kar ka bayyana su bil iqabi alaiha da yin ukuba akai da tawaffana ka karbe mu اقبض أرواحنا ككبير يكمو مع في جملة الأبرار تكن الأبرار عن الأنبياء, الأنبياء النبوة والصالحين دوكما الصالحين ولن تسكي ما سيدي الله سبحانه وتعالى ربنا يا أبنجزم وآتنا أعطنا ما وأتنا كبام أبند كمن القوري به أكنسا على ألسنة رسلك كمن القوري أحرسنا منزلنك من الرحمة والفضل نبام رحمة فضلا وسؤالهم ذلك يتوانا روكوان دسكي وإن كان وعده تعالى لا يخلف كودا ما القور الله سبحانه وتعالى با سابعوا سؤال أن يجعلهم من مستحقيه تنبياني na ya mayar da su suna daga cikin waɗanda suka cancanci suka cancanci wannan cika musu alƙawarin لأنهم لم يتيقنوا استيقاقهم لهم saboda ba su da yakinin sun cancanci wannan sun cancanci a cika musu alƙawari wa takriru rabbana da ake ta cewa rabbana rabbana rabbana yace mubalaghatun fi tadarrui yana zulfafa komawa ga Allah kaskantar da kai zuwa ga Allah ne wala tukhzina yawmal qiyamati karka wulakantar wulakantar da mu ranar tashin alkiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad al-wa'd bil ba'th wal jazaa kai baka saba alkawari na ta ta da mutane daga kaburruka da alkawarin yi musu sakamako fastajaba lahum rabbuhum du'aahum ubangijin su sai ansa wa addu'ar su anni bi anni yake ce musu la ujibu amala amilin minku bana bazan tauye aikin wani ne aiki a cikin ku ba min zakarin aw unsa namiji ne mai aikin ko kuma ta mata ne ba'du kum ka'inun min ba'di wasu daga wasu har azzukur min al-inas mazan daga matan wa bil aksi hakanan matan daga mazan duka wal jumlatu mu'akkidatun lima qablaha yace jumlar tana akkada jumlar da ta gabace ta ne ai hum sawa'un fil mujazati bil amali wa tarki tabi'iha su ɗaya suke daidai ne dukansu wajen yi musu sakayya ayyuka da kuma barin tozartar musu da aiki ana ba bambanta ladan namiji da mace kamar yadda aka bambanta gadonsu ba ana duk ɗaya ne duk abin da kai namiji kai na lada idan mata ta yi ta ma irin wannan ladan za a bata shi ma'anar ba'adu kullum ba'adu din nazalat wannan aya ta sauka lamma qalat ummu salama ummu salama yayin da tace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni la asma'u zikran nisa'i fil hijrati bi shay bana jin ambaton mata a hijira da komai dake ita ce ta fara yin hijira daga mata daga Makka zuwa Madina fallazina hajaru sai Allah ya ce wadanda suka yi hijira min Makka ila Madina daga Makka zuwa Madina wa ukhriju min diyarihim aka fidda su daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cutar da su akan tafarkina dini akan addinina wa qatalul kufara suka yaki kafirai wa kutilu aka kashe su bi tafifi wa tashdidi kiran da jiya muke magana a wannan gun a ibnu kathir da ibnu amir suke karantawa da shadda wa qatalu wa kutilu wa kutilu وفي قراءة أو تقراءة كما بتقديمه أنا قباتر دا وقتلو دن أكن وقاتلو wannan kira'a din kira'a ce ta ta Hamza da Kitai suna karantawa a wannan sura da sura ta Bara'a suna karantawa a akasin yanda sauran qurra'u suke karantawa yadda suke karantawa su وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا في جبرتان وقتلوا وقاتلوا عشان كما فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون عشان كما yadda suka yi akasin sa anan a can ma cikin suratul bara maimakon fa yaqtuluna wa yuqtaluna fa yuqtaluna wa yaqtaluna suka saba dalilin wannan a nan wa katalu wa kutulu ɗin kira'at ɗin tana fito mana da ma'anan ne in ka ce wa katalu wa kutulu sun yi yaƙi sun yi jihadi sai aka kashe su suka yi shahada idan ka ce wa kutulu aka kashe su suka yi jihada aka kashe su aka kashe su aka kashe su suka yi shahada kar a zaci cewa an kashe su ne su ɗin ba su komai ba haka kurum aka kashe su ba wani gajintaka da jaruntaka da suka nuna kawai suka je ba su ba su iya yaƙi ba aka kashe su to shine suka karanta wa kutilu wa qatalu kashe su ɗin da aka yi baban za ba baban za ka kashe su ba kuma sun yaƙi tukuna aka kashe su to wannan shine ma'anar a wannan kira'a ta Hamza a wannan sura da kuma surar Bara'a a can fayuqtaluna wa yaqtuluna anan kuma wa qutilu wa qatalu law kassiranna anhum sayi'atihim wallahi zamu shafe musu kankare musu da munana ayyukan su astiruha zan ɓoye su bil maghfirati da gafara wala udkhilannahum zan shigar da su jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljannar da ƙarƙashin ƙoramai ke gudana sawaban masdarun min ma'ana la'ukassiranna mu'akkidun lahu yace masdari ne daga ma'anan la'ukassiranna yana karfafa la'ukassiranna din wato idan ka shafe ka shafe mummuna zaka tabbatar da abu mai kyau ne to saboda haka ya zamanto masdar ne ma'anawi ba lafazi ba lafzi ba kamar yadda Allah ya ce fasallimu ala anfusikum tahiyatan kaga taslim da tahiyya din ma'anan su da sallama da gaisuwa saboda sallama gaisuwar musulunci ne to sai aka bambanta lafazin maimakon a ce fasallimu ala anfusikum tasliman sai aka ce fasallimu ala anfusikum tahiyatan hakan ne la'ukaffiranna sawaban sawaban din yana komawa la'ukaffiranna saboda suna da ma'ana shigen daya min indillahi daga wajen Allah fi iltifatu an takallumi yace an an iltifati daga dali damirul mutakallim a da da aka zo aka ce min indillahi din saboda an ce la ukaffiranna da damiri na mutakallim wa la udkhilanna to daga nan kuma aka ce min indillahi aka kawo sunan Allah din baro alhali damirin ukaffiru da kuma damirin udkhilu din damirin sani wallahu indahu husnul sawabi aljaza Allah subhanahu wataala a wajensa akwai sakamako ko husnul sawabi akwai lada wanda yake mai kyau wa nazala wannan ya sauka lamma qala almuslimuna yayin da musulmai suka ce a ada'ullahi fi ma nara min alkhairi makiyan Allah muna gani suna cikin alkhairi da walwala wa nahnu fil jahdi mu kuma koyaushe muna ta shan wahala sai Allah ya saukar da wannan aya la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru tasarrufuhum fil biladi kada jujjuyewar waɗanda suka kafirce cikin garuruwa bitijarati da kasuwanci wal kasbi da neman kudi da abin hannu a hannunsu su zo su rudar da kai huwa mata'u qalil wannan rayuwa ne dan kadan jin dadi ne kadan ya tamatta'una bihi yasiran fi dunya za su dan ji dadi kadan a duniya wa yafna kuma yazo abin ya kare saboda haka karkar ya rudar da kai summa ma'awahum jahannam sannan makomansu wutan jahannama ne wa bi'sal mihad al firash hiya idan jahannama ita ce shimfida to wannan shimfida ai tamu tamu nana shine hiya ya kawo maksusun bizanni da muke magana akai a baya lakin alladhina taqaw rabbahum amma wa'anda suka ji tsoron ubangijin su lahum jannatun suna da aljanna tajri min tahtiha al-anharu karkashin ta koramai ke gudana khalidina muqaddarin al-khulud fiya an kaddara musu dawama daga ciki nuzulan huwa ma yu'addu lit-tayfi haka ce nuzul shine abinda ake tanadawa baki in aka ji labarin zai zo wa nasbuhu nasabar fa kuma alal hal an mishi nasaba ne a matsayin hal suna ana ba su wannan hal ne min jannati na jannati din والعامل فيها عامل da yayi wa wannan hal din nasaba ma'anar zarfi ma'anar zarfin da yake dauke da shi ma'ana na zarfu yana daukan amili kamar da mun sha bayani irin wannan daga ciki min indillahi wannan nuzul din tanadin baƙuntaka daga wajen Allah subhanahu wata'ala ne wama inda Allahi min sawabi abinda yake wajen Allah na lada khairun lil abrari min mata'i dunya yafi abu masu biyayya ga Allah abubuwan jin dadin duniya wa inna min ahli kitabi daga cikin ahli kitabi laman yu'minu billahi akwai wanda yake yin imani da Allah ka Abdullahi bin Salam wa ashabihi والنجاشي كما النجاشي وما أنزل إليكم كما ينعي إيماني بأذن دعك سوك الرموك أي القرآن وما أنزل إليه كما ينعي إيماني بأذن دعك سوك الرموك أي التوراة آه التوراة والإنجيل التوراة دا الإنجيل خاشعين حال من دمير يؤمن يتي حال من دمير يؤمن مرائي فيه ma'ana man an yi la'akari ne da ma'ana na man din na jam'i shine ba a ce khashi an lillahi ba aka ce khashi da lillahi ai mutawadi'i da lillahi masu tawadu'i ga Allah subhanahu ta'ala inda lafazin ne ta ce laman yu'minu billahi khashi'an lillahi yu'minu billahi khashi'an shine duba lafazi ba yu'minu billahi khashi'ina wannan ya duba ma'anan man din man ma'anarta jam'i kamar yadda muka bayyana sai aka kawo ma'anan ana aka ce khashi'ina lillahi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce munibina ilayhi wattaquhu bayan ya ce aqim wajhaka lid-dini hanifa aga aqim wajhaka aqim wajhaka da mutum da ya ake magana akai kuma aka ce munibina ilayhi kaman wannan ne لا يشترون بآيات الله التي عندهم في التوراة والإنجيل من نعة النبي صلى الله عليه وسلم باسا سيد آيوين ألن ديكي غنسو أسكن التوراة والإنجيل دقا نعة النبي دقا صفوفين النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا su waɗannan ahalin kitabin da ake magana su ba sa sayar da wannan wani tamani kaɗan mina duniya na duniya bi an yaktumuha su ɓoye ayoyin haufan alar riyasa saboda tsoron kada shugabancinsu ya kubce kafi da gairihi minal yahudi kamar yadda wasu na yahudawa suke yin haka ulaika lahum ajruhum thawabu a'malihim inda rabbihim wadannan suna da ladan ayyukan su wajen ubangiji su yu'tawnahu marratayn za ba su ninki ba ninki kama fil qasas kamar yadda ya zaci suratul qasas inna allaha sari'ul hisabi Allah mai gaggawan hisabi ne yuhasibul khalqa yana wa halitta gaba ɗaya hisabi fi qadri nisfi nahari gurgudun rabin rana min ayyamin duniya daga ranakun duniya kamar yadda hadisi ya tabbatar da wannan ya yi wallazina amanu subiru ala ta'ati wal masa'ibi ya wadanda suke imani ku yi haƙuri akan biyayya ga Allah والمصائب da kuma musibu da take samu suke samu ku wa anil ma'asi ku yi hakurin kuma barin sabo wasadul kufara ku ja da kafirai wajen hakuri fala yakunu ashadda sabran minkum kada su kasance sun fi ku hakuri warabitu aqimu ala jihadi ku tsaya kan kan jihadi wa taqullaha ku ji tsoron Allah fi jami'i ahwalikum cikin dukkan ayyukanku da Allah kun tuflihuna tafuzuna bil jannati la Allah za ku rabauta da aljanna wa tanjuna minan nar ku zo ku tsira daga wuta suratul nisa'i madaniyatun mi'atun wa khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'un aya yace suratul nisa'i madaniya ce ayoyinta ɗari. da saba'in da biyar ko ɗari da saba'in da shida ko ɗari da saba'in da bakwai yadda imamu shafibi cikin nazimatu zuhur yake cewa wa uddan nisa wa addan nisa shanin ala qasdi zulfatin wa sittun an kufi wa kullun ala sufur yace a mushafi na sham ayoyin suratul nisa'i ɗari da saba'in da bakwai a mushafin kufawa kuma musafin da aka aika kufa ɗari da saba'in da shida sai ya bar bai yi magana a sauran musafin ba shi a istilahinsa a wannan littafin shi ne in ya kawo adadi na ƙarshe a wannan adadin ka ƙara ɗaya ko ka rage ɗaya shi zai baka adadin musafin da bai fada ba shi yasa yake ba wa mutane wahala karanta wannan littafi akwai lokacin da muka yi daura muka karanta muktasar na nazimatu zuri har muka soka mutane ba su gane ba ba su gane ba taya za su gane adadi na karshen ɗaya za ka ƙara din taya za su gane ko ɗaya za ka rage taya za su gane misalin wannan shine kaga anan ya ce musafin sham wa'adun nisa ko wa'addan nisa shamin ala qasdi zulfati ala ayin din yana baka saba'in ne kafun na qasdi din a hisabul jumal yana baka ɗari zai na zulfa din yana baka yana baka bakwai kaga ɗari da saba'in da bakwai ba adadin ayoyin suratun nisa'i a musafin sham da ke masa'idin da aka rubuta aka aika birane su shida ne ai akwai na sham akwai na kufa akwai na basara akwai na makka a madina kuma guda biyu ne akwai wanda yake hannun imam na sayyidina sayyidina Usman akwai wanda yake hannun jama'a ba su shida ba to a musafin sham 177 sai ce wa sittun anil kufi a musafin kufa kuma 176 sai ce wa kullun ala tsuhuri bai fadi sauran musahib din ba to shidan zaka kara masa daya sai zamanto 177 sai zamanto musafin Madina na farko da na biyu da musafin Basra da Makka adadin ayoyin suratul nisa'i 177 shi yasa zaka ga a Qur'anin mu baka ga mu musafin Madina ne ai qira'a ta nashi ai nashi din almadani ai ya dauko qira'a sa musafin Madina ne ai to saboda haka ayoyin suratul nisa'i ne wannan yau din 177 ne 100 au 175 kai to 175 din a shida din da ya zaka rage a shida an ka rage ɗaya shi ne zai baka ɗari da saba'in da biyar ai yawwa to shi ne zai bada adadin ayoyin ayoyin sauran masahib ɗin saboda haka in ya kawo adadi to na ƙarshen to a na ƙarshen za ka rage ɗaya to zai baka adadin sauran masahib ɗin da bai faɗa ba ko ka ƙara ɗaya ya baka to iskalin a nan ta yaya za ka gane ƙara ɗaya za ka yi ko kuma rage ɗaya za ka yi saboda Allah ya yi shi da zaka da zakira jin littafin da ya rubuta yana gagaran malamu kuma shi makafo ne an haife shi yana makafo ya kawo wannan hikima din ya zai zuba cikin wannan littafi an yi ta shirin littafi shirin iri iya ma ba a gane ba sai karshe a kowane yana ce mishi al-mukhallalati to shi ne ya zo ya shirin ya nemo hikimar da za a yi ka gano ƙarin ɗaya ɗin ko rage ɗaya tukuna aka zo aka fara gane wannan littafin na zibatun zufri to kaga kenan mu a musahafin mu na Madina na farko da na biyu da na Makka da na Basra waɗannan suna bada 175 na Kufa 176 na Sham 177 wannan shine duka abaiti ne bai kawo nazalat ba'da al-mumtahanati yace suratul nisa'i ta sauko ta sauka bayan bayan saukan suratul mumtahana bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ay ya ahla makkah ya ku mutanen makkah ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ay iqabahu ku ji tsoron azaban sabi an tuqi'uhu ku bi shi alladhi khalaqakum shine wanda ya halice ku min nafsin wahidatin adam ya hadice ku daga rai kwaya daya annabi adam wa khalaqa minha daga wannan nafsi kwaya dayan zaujaha sai ya halici zaujin zaujin matar wannan nafsi hawa kenan bil maddi hawa'u hawa hawa'u bil maddi min zil'i daga kashin hakarkari min min adla'ihi yusra daga kasusuwarsa na hakarkari na hagu aka dauki wani kashi aka hadace ta wa bassa farraqa wa nashara minha min adama wa hawa minhuma bassa wa bassa minhuma farraqa wa nashara minhuma min adama wa hawa daga adam din da hawa din ya rarrabar ya yada rijalan kaseeran mazaje da yawa wa nisaan kaseeratan da mata da yawa dake an kawo sifa na farko shi ne sifa na biyu sai aka shirye واتقوا الله الذي تساءلون kuji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna fi roƙon juna akai fihi idghamu ta'i fil asli fi sini asalin sa fata wata kullaha allazi tatasaaluna da ta guda biyu sai aka shigar da ta na farkon na biyun kai cikin sinin din sai aka ce tasaaluna aka idghami وفي قراءة أو تقراءة كما تساعدون تساعدون wannan qira'a qira'a ce ta kufawa su suka karanta tasaluna balar marar shadda bi tafsiri bi hazfiha an cire ta ɗayan kenan ai ta tasaluna wanda ya karanta da shadda yayi idgami ta na biyu wanda ya karanta ba shadda ya cire ta na biyu bihi ai fi ma bainakum haisu yaqulu ba'dukum li ba'd wanda kuke roko roƙo da shi a tsakaninku yayin da wasu suke gaya wa wasu as'aluka billahi ina roƙonka da Allah wa unshiduka billahi ina maka magiya da Allah to shine wanda kuke roƙon juna da shi kenan wattaqul arhama wannan qira'a na wal arhama ku ji tsoron zumunci an an taqta'uha ku yanke ku yanke zumunta ku ji tsoron yanke zumunta wa fi qira'ati bil jarri aw ta qira'a da jarra shine tasaaluna bihi wal arhami atfan ala damir fi bihi an yi atafin sa ne zuwa ga damiri na bihi ma'anar wannan kuwa shine Allah wanda kuke roƙon juna da shi da kuma dangi wanda kuke roƙo juna da su shine wal arhami kenan tanan ne zaka gane cewa ya halatta kace dan mahaifinka ko dan iyayenka ko dan kakanka ka yi ne ka ba kamar yadda maroƙa suke yi ya halatta jahili ne saboda wannan kira'a din ta hamza shi ne yake nuna wannan shine wata kula allazi tasaaluna bihi wal arham ai tasaaluna bihi wa bil arham ku ji tsoron Allah da kuke roƙon juna da shi dan Allah ka bani kaza dan Allah ka min kaza da kuma dangi wanda kuke roƙon juna da su shine a wannan kira wal arham kenan kaga kenan ka roƙi mutum da manzo min babi aula kenan mutum ordinary ma mahaifiyarka ko mahaifinka ko kakanka ko danginka za yi za yi roƙe ka da su galle mahaifi alaihi salatu wassalam to shine wannan kira'a din inna allaha kana alaikum raqiba hafizan li a'malikum wa mujazikum biha Allah subhanahu ta'ala ya kasance mai murakabar ku ne mai kula da ayyukan ku ne zai muku sakayya kai ay lam yazal muttasifan biha bai gushe ba yana yana sance da wannan wannan sifa ta arraqibu yana nufin kana din anan ba babin sa yake ba saboda babin kana baka zamo wani abu ba ka zo ka zamo to a lokacin da aka hada da sunan Allah to yana nuna azaliya ne dama tan Allah haka yake wa nazala wa nazala fi yatimi طلب من وليه ماله فنعه فمنعه wani maraya ya nemi dukiyarsa a gun waliyinsa mai kula da shi wasiyarsa sai ya hana shi sai Allah ya saukar da wannan aya wa atul yatama as-sighara as-sighar ku bawa marayu yara kanana la abalahum wanda ba su da uba amwalahum dukiyarsu idza balagu idan suka balaga kamar yadda ayan da zai zo ya bayyana wannan wala tatabaddalu al-khabith al-haram bi sayyid al-halal ay ta'khudhuhu badalahu kama taf'aluna min akhd al-jayyid min mal al-yatim yace kada ku canja haramtaccen dukiya da kuma dukiyan maraya halal ku karba maimakonsa kamar yadda kuke aikatawa na karban abu mai kyau dukiya mai kyau mai tsada daga dukiyar maraya wa ja'alir radiyi min malikum makanahu da kuma sanya dukiya marar kyau marar tsada daga dukiyanku a wurin dukiya mai kyan da kuka karba na maraya wala ta'kulu amwalahum madmumatan ila amwalikum kada ku ci dukiyoyinsu kuna hada wa dukiyoyinku innahu ai in aklaha cin cin dukiyoyin nasu din kana huban zamban ya kasance zunubi ne kabiran azimin mai girma walamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka taharraju min wilayati yatama sai suke jin kuncin ko tsantsanin karban rukon marayu wa kana fihim man tahtahu al-ashr cikinsu akwai wanda ƙarƙashinsa akwai marayu goma a samani wasu kuma takwas a ƙarƙashinsa min al'azwaji da na mata fala ya adilu fala ya adilu bainahu yana nufin sababin guda biyu ne akwai wanda suka yi taharruji na karɓan wilaya na marayu sannan cikinsu din akwai wanda suke da mata goma akwai waɗanda suke da mata takwas fala ya ajilu bainam sannan ba sa adalci tsakaninsu fa nazala sai Allah subhanahu ta'ala akan waɗannan hukunci guda biyu duka sai ya saukar wa in khiftum alla tuqsitu ta'dilu fil yatama in kuna tsoron kada ku kasa yin adalci kan marayu fataharrashtum min amrihim kuka ji kunci daga lamarinsu fasafu aidan su kuma suka ji tsoro fasafu suka ji tsoro Allah ta'dilu bainan nisa kada ku yi kuka fasafu suka ji tsoro aidan kuma Allah ta'dilu bainan nisa'i kada ai zaman to ba ku yi adalci tsakanin mata ba idan nakatum idan nakatum hunna idan kuka aure su fankihu ku aura tazawwaju ma bi ma'ana man man tsaba da kun wacce ta fi muku daɗi minan nisa'i daga mata masana biyu wa sulasa uku uku wa ruba'a ko furfudu ai isnataini isnataini wa salasan wa salasan wa arba'an wa arba'an wannan bina'i ne guda ɗaya yana ɗaukan adadi guda biyu wala tazidu ala zalika kada ku ƙara a furfudu din فإن خفتم ألا تعجلوا فيهن بالنفقة والقسم إن كنا tsoron ba za ku yi adalci ba a kansu wajen ciyarwa da raba musu ranakun kwana fawahidatan in ki huha ku auri daya aw aw iktasaru aw iktasiru ala ma malakat aymanukum ko ku takaita da abin da hannayenku suka mallaka min ribayi na kuyangu iz laysa lahunna min al-huquqi saboda ba su da haƙoƙi malin zaujati irin haƙoƙin da mata suke da shi zalika ay nikahul arba'i faqat aw al-wahida auren mata hudu ko mata hudu kawai ko kuma mace daya aw tasarri ko kuma ruko ko ruko da kuyangu adina aqrabu ila Allah ta'ulu ta juru shi yafi kusancin kusancin kada ku yi zalunci shi yafi kusancin kada ku yi zalunci shi yafi kusanci da ku ku bar zalunci wa atu a'tu nisaa ku ba wa mata sadaqatihinna jam'u sadaqa yace jam'i ne na sadaqa muhurahunna sada sadakinsu mihlatan masdar atiyatan an tibi nafsi yace nihilatan min mazdari ne bayarwa da san rai da dadin rai fa in tibna lakum su mata idan suka dadada muku an shay'in suka dadada muku rai da wani abu minhu daga daga daga sadakin daga wannan shay'un din da kuka ba kuka bayar nafsan kuka suka dadada muku rai tamyizun muhawwalun an fa'ili tamyizi ne wanda asali an juya shi daga fa'ili ne ai tabat anfusuhunna lakum an shay'in min as-sadaqi ransu yayi yayi dadi na bar muku wani abu daga sadaki din fa wahabnahu lakum suka ba ku shi wannan wani abu din na sadaki fa kuluhu ku ci shi hani'an tsayiban kuna masu jin daɗi mari'an mahamud al'aqiba kuna masu kyan ƙarshe aka ce mari ɗin ƙarshen ka yi kyau shi ne mari shi ne mahamud al'aqiba la darar rafihi alaikum fil akhirah ba ku da darar cutarwa a gare ku a lahira nazala raddan ala man kariha zalika wanda yaki wannan kuma sai Allah ya saukar a kansa wala tu'tu ayyuhal awliya ya ku waliyai waliyan yara da mata as-sufaha karkubawa al-mubazzirina masu mubazzaranci min ar-rijali wan nisa'i was-sibyani daga maza da kuma mata da yara kanana amwalakum kada ku ba su dukiyoyinku ai amwalakum allati fi aydikum dukiyoyinsu wanda ke hannunku allati ja'alallahu lakum qiyaman wanda Allah ya sayar muku da Allah ya sanya muku da shi tsayuwar rayuwarku saboda da dukiya ne komai yake daidaita masdaru kama yace masdari ne na kama ai takumu bi ma'ash bi ma'ashikum wa salahi auladikum tana dukiyoyin suna suna tsayar tsayar da rayuwarku da kuma maslahar yaranku fayada'uha fi ghairi wajhiha idan kuka ba su su wayannan waɗanda suke mubazzarai din za su aji za su sanya dukiyoyin ba a fuskan da ya dace a sanya dukiyoyin ba za su yi mubazzarci su lalata wa fi qira'atin qiyaman aw ta qira'a qiyaman qira'ata nafi da kuma ibnu amir wala tutusufa wa lakum law da tijara law lakum qiyaman jam'i ne shi kuma na kayyima kayyima ma ma tuqawwamu bihi al-amti'a shine jam'i na kima kai jam'i na kima in kace kimatun da ta guda daya in kace qiyam ka cire ta ya zaman to diyawa kima din shine ma tuqawwamu bihi al-amti'a abinda ake kimanta kaya da shi shine ake cewa shi kima kenan a ce wannan kayan in a kudi ne kudi kaza ne shine warzuquhum fiha at'imuhum minha ku ciyar da su daga dukiyoyin su din wafsuhum ku tafasar da su wa qulu lahum ku gaya musu qawlan ma'rufa magana mai kyau ma'rufi iduhum idatan jamilatan musu alƙawari alƙawari mai kyau bi iqaihim amwalahum da ba su dukiyoyin su idan rashadu idan hankalinsu ya dawo jikinsu wabtalu yaktabiru al-yatama mujarrabi marayu qabla al-bulugi gabanin balagasu fi dinihim wa tasarrufihim fi ahwali a cikin addinin su da tasarrufin halin su da yadda suke gudanar da lamurrukan su hatta idza balagu nikaha ay saru ahlan lahu in sun zamo ahalin yin aure bil'izili kilami da mafarki awis sinni ko da shekaru wa huwa istikmalu 15 sanan shine cikan shekara 15 inda shafi'i a wajen imam shafi'i fa in anastum absartum minhum rushdan in kuka ga alamun shiriya salahan kyautuwa fi dinihim wa malihim cikin addinin sa dukiyarsu fadfa'u ilaihim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu wala ta'kuluha ayyuhal awliya ya waliyan waɗannan sufaha'u waɗanda ba su iya sarrafa dukiyarsu ba kada ku ci dukiyoyin su din israfan jirairi hati barna saboda barna ku ba ku bata hal yace hal ne wa bidaran da kuma gaggawa a gaggauce ku cinye dukiyar ta kare gabanin su girma ai mubadirina ila infaqiha yace suna masu gaggawan kashe wannan dukiyan makhafata an yakburu tsoron kada su girma aya rushada'a ku zamanto shiryayyu fayalzamukum taslimuha ilayhi ya zama dole ku sallamar musu da dukiyansu ma'ana gabanin su girma su girma su zo su ce su nemi dukiyarsu bari mu yi sauri mu dinga infatin abin saboda in sun girma suka karba mu za mu shiga cikin wani hali saboda tsoron wannan wa man kana min al-awliya'i wanda ya kasance daga cikin waliyan yara marayu ganiyan mawadaci fal yasta'fi kada ya taba kudin maraya ay ya ifa an malil yatimi ya kame kai daga dukiyar maraya wayam tani'a min akilihi da hana kansa cin dukiya waman kana faqiran wanda ya kasance talaka ne falyakul minhu bil ma'rufi yaci daga wannan dukiya din da ma'rufi bi qadri ujrati amalihi gurgudan ladan aikin kula da wannan dukiya da aka bashi fa idza dafa'tum ilaihim ay ila al-yatama in kuka bawa marayu amwalahum dukiyansu fa ashhidu alaihim ku shaida wa mutane annahum tasallamuha cewa su sun karbi dukiyarsu wa bari'atun ku kun ku fita da Allah ya ka'a ikhtilafu saboda kada sabani ya zo ya auku daga baya fatar ju'u idan bayyana ku zo ku zo ku koma zuwa ga shaidu ma'ana ka samu sabani sai ku dawo kan shaidu wa hadha amru irshadi yace wannan lamari ne na shiryarwa wanda ya kamata mutane su yin haka ba wai dole bane wa kafa billahi alba za'ida yace ba anan za'ida ce ai wa kafa Allahu hasiban hasidan Allah ya ya isa da ya zamanto makiyayi da amali khalqihi ne kiyaye ayyukan halittarsa wa muhasibahum kuma mai yi musu hisabi wa nazala raddan lamma kana raddan lima kana alaihim jahiliyyatu min adami tawrisin nisa'i wa sirari Allah ya saukar da wannan yana raddi ga abin da ya kasance zamanin jahiliya gabanin musulunci na rashin ba wa mata da yara ƙanana gado sai Allah ya ce lirrijal lirrijal al'auladi wal aqriba yara da makusanta nasibun hazzun mimma taraka suna da rabo na abinda mimma tarakal walidani abinda iyaye suka bari wal aqrabuna da makusanta al mutawaffawna waɗanda suka rasu suka bari suna da kaso walin nisa'i nasibu su ma mata suna da kaso mimma tarkal walidani wal aqrabuna abinda iyaye ko makusanta suka bari mimma qalla minhu min al mali abinda ya zamanto kadan ne na dukiya au kasura ko mai yawa ja'alahu Allahu nasiban mafruda Allah ya sanya shi kaso ne wanda yake da iyaka makutuban bi taslimihi ilayhi wanda mafrudan wanda aka yanke yanke sallamar musu da shi wannan nasibi duk ma'ana wanda dole ne a sa'a su wannan nasibi dole ne ko kaɗan ne ko mai yawa ke sa ya nuna cikin gado dukiya baya kaɗan baya ko naira goma ya bari za a rabu na naira goma ya zami makalla min wa kasur wai za hadar kismata lil mirasi ulul qurba zaul qaraba mimman la yarisu yace raba gado din idan makusanta wadanda ba su da gado a dukiya suka halarci gunda ake raba gado wal yatama ko marayu suka zo gunda ake raba gado wal masakin ko miskinai farzuquhum minhu shay'an farqu dan arzita su daga daga wannan da wani abu saboda kismati gabanin ku raba wa kulu ayyuhal awliya lahum ku gaya musu ya ku waliyan wayannan marayu idza kana alwarasatu sigara idan marayun kanana ne kaulan ma'rufa ku gaya wa wayannan wanda suka zo a dan ba su wani abu jamilan magana mai daɗi bi an ta'tajiru ilayhi ku ba su uzuri annakum la tamlikuna ku ba ku mallaki wannan dukiyan ba wa annahu lisigari dukiyan nan na yara kanana ne wa hadha qila wannan wasu suka ce innahu mansufun an soke shi wa qila wasu suka ce la ba soke shi ba walakin tahawana an-nasu fi tarkihi mutane ne suka wulakanta a hukunci wajen barin sa ya zama to ba sa aiki da shi amma ba mansuki bane wa alaihi a wannan kauli cewa ba mansuki bane mutane ne suke wulakanta hukuncin ba su aiki da shi wa huwa nadbu to mustahabi ne yin haka wa ni bin abbas abu abdullahi bin abbas ma wajibun wajibi ne ma'ana gabanin a raba dukiya shigen wasiya to a dan ware wani abu a ciki marayu ne miskinai ne da kuma yan uwa wanda ba gadon su a cikin dukiyar a ɗan babba su wani abu daidai gurgudu kuma wannan ɗin su waliyan masu raba gadon su za su shawarta a tsakaninsu ta yadda za ka gane cewa wannan ba mansufi ba ne hanya ne na ihsani hanya ne na birru cikin yadda Allah ya ce a yi wasici maimakon ka tara dukiya ka bari ya zama to gado ka bar wasiya dan dubu ɗari ne dubu ɗari biyu ne a yi wani aikin alkhairi da Allah wannan ma shi ne zai clearing ɗinka ba sauran ayyukan da kai a rayuwarka ba ita saboda haka wannan abdullahi bin abbas yana ganin ma cewa wajibi ne ba ma na dabu mustahabi yana ganin ma wajibi ne maganin mansuki ma bai taso ba ke sa imamu suyudi cikin kasidarsa ta ta nasik wal mansuk din sai ya kawo wannan a cikin wanda ake sabanin nasakinsa ba a cikin wanda ake wai an nasakinsa gaba da ba kaga yanzu ba a yin wannan aiki ba a yi sai dai kawai alƙalai su ɗauki wani abu wasu kuma malaman da za su raba su ma su ce a ɗan ba su wani abu sai dai wannan amma nan aka ce marayu da miskinai da ƴan uwa wanda ba su da gado a cikin dukiya wal yakhsha ay li yakhaf ala al yatama alladhina law taraku law taraku ay qarabu an yatruku min khalfihim ai ba da mautihim durriyatan biyafan yace wadanda yace wadanda za su zo su bar zuriya masu rauni ai auladan sigaran yara kanana daga bayan su to su ji tsoron lamarin marayu to su ma fa yaran su za su zo su zamanto marayu to saboda haka su kula da marayu domin a bayansu su ma a kula da yaransu marayu kafu alaihim wanda suke jin tsoron tozartarsu abdiya'a suna musu tsoron tozarta falyattaqulla fi amri yatama su ji tsoron Allah a lamarin marayu waliyatu ilaihim ma yuhibbuna an yuf'ala bi dhurriyyatihim min ba'dihim su yi wa marayu abin da suke so a yi wa zuriyarsu daga bayansu wal ya kulu lilmaiti su gaya wa mataccen kaulan sadidan sawaban kaulan sawaban abin da yake nufi da limaiti wanda ya zo mutuwa din wanda ya zo wanda suka ga alamun mutuwa tattare da shi to su gaya masa kaulan sadidan magana sawaban mai kyau bi an yi amuruhu su umarce shi an yi tasaddaka biduni sulusihi ya yi sadaka da dukiyarsa sadakan da bai kai sulusi ba wa ya da albaki liwar satihi ya bar ragowa ɗin ga magadansa wala ya turku ma'ala kada su bar su kada ya bar su talakawa kada ya bar su talakawa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman bighairi haqqin yace waɗanda suke cin dukiyoyin marayu saboda zalunci da ghairi haƙƙin ba tare da gaskiya ba inna ma ya'kuluna fi butunihim ay mil'aha nara suna cika cikin su ne da wuta li'annahu ya'ulu ilaiha saboda yana komawa a cin nasu yana komawa zuwa shiga wutan ne wa sayaslawna bil bina'i bil fa'ili za su shiga والمفعول كما وسيسلون ذا شجر دسو يدخلون سعيرا وتن سعيرا نارا شديدة وتن سنني يحترقون فيها ذا قوليس أشكي wannan riwaya ce ta shuba wa sayuslawna sa'ira ya karanta idan miliyai yusikum ya'murukum Allahu fi sha'ani auladikum Allah yana ba ku umarni cikin lamarin 'ya'yanku bima yuzkar da abin da za a zo a ambata a nan gaba yuzkari minhum mislu hazzi nasibi unsayyi namiji daga cikin su yana da yana da shigen kason mata biyu izashta mata ma'abu idan suka haɗu tare da shi mata biyu da namiji daya za a kasa kashi uku za a ba wa namijin biyu ita kuma daya falahu nisful mali yana da rabin dukiya yana da rabin dukiya walahu man nisfu walahu walahu man nisfu suna da rabin dukiya wa mana idan suka haɗu za a raba kashi shida in aka raba kashi shida in aka raba in aka raba shi shi zai dauki shi mata biyu idan suka haɗu matan biyun suka haɗu shi yana da rabi su kuma suna da rabi shi ne falahu nisfu mali wa lahum nisfu su ma suna da rabi fa in kana ma'ahu wahida in tare da shi din kwaya daya ce fa da hasulusu tana da sulusi kashi daya cikin uku ne wa wala husulusani sannan kuma shi yana da sulusi guda biyu in daya ce tana da sulusi daya kenan cikin uku shi kuma shi kuma yana da sulusi guda biyu biyu cikin uku kenan wainin farada in ya zamanto shi kadai hazal mala zai dau dukiyan gaba daya fa in kunna ay al auladu dake al auladin suna daukan muannasi da muzakkari gaba daya idan a larabci aka ce walad abinda yake nufi shine dan da aka haifa ko namiji ne ko mace ne ba kamar yadda aka dauka haka ba walad kawai ne kamar tura suna cewa baby ba in ce baby suna nufin kawai jariri ko namiji ne ko namiji ne ko ta mata ne to haka ne larabci walatin shi ma haka yake to shi yasa yace fa in kunna din bayan ya ce fi auladikum ya kawo damiri na ta'anisi misali yaran idan suka kasance ko jariran idan suka kasance mata ne fakar mata ne tsura fauqas na tayi sama da biyu daga biyu zuwa sama kenan falahuma sulusa ma taraka ma tarakal mayyit suna da kashi biyun abin da mamaci ya bari wa kadhal isnatani haka nan idan matan guda biyu ne sama da biyu ko biyu duk suna da suna da sulusi li'annahu li'ukutaini abin nan yan uwa mata guda biyu haka Allah ya kasa musu ƙarshen suratul suratul nisa'i bi qawlihi falahum thuluthani mimma tarak saboda haka su ma anan yaya din su ma haka ne fa huma su din ko yace aula su ma suka ci cancanta da sulusi guda biyu tunda darajar su tana sama da darajar yar uwa wali annal binta saboda ya din hakanan ya tastahiqu sulusa ma'a zakari tana cancantan abata sulusi tare da namiji kamar yadda ya gabata fama al'unsa tare da ya mace kuwa aula min baji aula dan in ta haɗu da namiji ma ana bata sulusi balle a ce ta haɗu da ta mata wa fauka kila sila faukan nan wasu suka ce sila ne ma'ana za'ida ne ma'ana za'ida wasu suka ce za'ida ne wa kila li daf'i tawaffumi ziyadati nasibi bi ziyadati al'adadi wasu suka ce an ce fauka ne a nan saboda a ɗauke zaton ƙarin kason yayin da kuma adadin matan ya ƙaru a ɗauke wannan zatotin kara zaci cewa idan adadin matan ya ƙaru rabonsu yana ƙaruwa to domin a nuna cewa adadin matan ya ƙaru ko bai ƙaru ba rabonsu din kasonsu baya ƙaruwa shi yasa aka kawo fauka ɗin wasu suka faɗi haka lima fuhima lima fuhima istiqaqul bintayn sulusayn dake an fahimci an fahimci cewa 'yan mata guda biyu sun cancanci a ba su sulusi sulusi guda biyu min ja'ali sulusi ta hanyar sanya sulusi lil wahidati tare da mace ɗaya. ma'azzakari ta in ta hadu da namiji wa in kanatil mauludatu idan wace aka haifa din wahidatan ita kadai ce wa fi qira'atin a wata qira'a bir raf'i wannan qira'a ce ta nafi'u ai wa in kanat wahidatu fa kana tamma a wannan qira'a kana din ta zo tamma ba naqisa ba ita ce kanin da take bukatan fa'ili nafisa kuma ita ce kanin da take bukatar ismi da khabari fala fala hamnisu to tana da rabi in ita kadai ce wali abawayni ai almayyiti iyaye na mamacin wayubdalu minhuma daga abawayni din zai badali li kulli wahidin minhum sudusu kowanne ɗaya daga cikin iyaye yana da sudusi kashi da cikin shida na gado mimma taraka daga abin da mamacin ya bari in kana lahu waladin yana da da zakarun aw unsa namiji ne ko mace wa nuktatul badali hikimar da yasa aka kawo wannan badal din ifadatu annahuma la yashtarikani fihi ana so a fa'idatar da cewa iyayen wai ba za su haɗu ne su ɗau su dusi ɗaya ba don kara da kara da shi cewa za su haɗu su ɗau su dusi ɗaya shi yasa bayan an ce wali abawaihi ya kace li kulli wahidin minhum da an ce wali abawaihi sudusu za a zaci cewa za a ɗau 1 over 6 din ne za a ba wa iyayen kibi duka amma sai aka ce li kulli wahidin minhum da wannan ne yasa aka yi da harkan gado ana bukata a yi shi dalla dalla ne wa ulhika bil waladi waladul ibli yace ana hadawa dan da da ma'ana dan da shi ma da ne idan da dan da idan da baya nan dan da zai zo ya dauki duk kaso da rabon da ake bawa da wa bil abi wa bil abi jaddu an hadawa uba kuma kaka duk inda babu uba to wannan kaso na kakan to uban zai zo ya dauka sai wasu matsaloli da suke cewa haduwar kaka da yan uwa anan ne uba da kaka suke bambanta fa in lam yakul lahu waladun idan ba shi da da wa warisahu abawahu iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa za su gaje shi fakat su ne kawai za su gaje shi aw ma zaujin aw ko kuma in yana da mata matar ta dauki kasanta to kuma su sauran su gaje su gada fali ummihi bi dammi da hamzati wa kasriha an karanta shi fali ummihi bi dammi hamza sannan kuma an karanta fali innihi fali innihi fali innihi hina qira'a ta hamza da kisa'i kenan fali innihi shi da yace an karanta da kasara firaran min al-intiqali saboda gujewa tashi ko barin kasara zuwa zamma fali udin ne ba ta ka bar kasara ka koma zamma sai aka ce fali innihi zamman ma aka mai da shi kasara ana cewa wannan itiba ana ce mishi itiba min dammatin ila kasratin saboda tashi daga damma a koma kasara shine ba a su shine fali inni innihi fali innihi an tashi daga damman da yake kan hamza an koma kasaran da yake jikin mimun da lisiqalihi saboda yana da nauyi a harshe fil mawdi'aini yace a waɗannan wurare guda biyu duka haka suka karanta hamza da kisai as-sulus mahaifiyar tana da sulusi ai sulusi mali tana da kashi ɗaya cikin uku one over three na dukiya mahaifiya sai Allah bai yi bayanin abin da shi mahaifin yake da shi ba saboda an san abin da ya rage an san abin da ya rage aw ma baqiya ba'da zawji ko kuma akwai mata to abin da ya rage sulusin abin da ya rage bayan bayan matar ko bayan miji saboda zauji yana ɗauka mata da miji to shine sai matar za ta ɗauka wal baqi bil abi abin da ya rage kuma wato na wannan na na uba misali mutum ne ya rasu ya bar iyayensa da kuma ya bar iyayensa da matarsa ba shi da yaya matarsa tana da rubu'i sai a raba dukiyar kashi hudu matar za ta ɗauki kashi ɗaya rubu'i ba to uku ne ya rage ba to a uku mahaifiya sai ta ɗauki ɗaya kaga biyu ya rage biyun da ya rage to shi ne shi uban zai ɗauka fa in kana lahu ikhwatun idan yana da yan uwa ai isnani fasa'idan ‘yan uwa biyu zuwa sama, zukuran au inasan maza ne ko mata, fali ummihi sudus. Mahaifiyarsa ɗin maimakon ta ɗauki 1 over 3, sai ta zo ta ɗauki 1 over 6 kashi ɗaya cikin shida. Ma'ana ‘yan uwan su za su hana, za su hana mahaifiyar ɗaukan sulusi. Wala shai a lil ikhwati didda su ‘yan uwan kuma ba su da gado, shine ake cewa al-aqul mash'u alakul mashu'umi aka kira kai baka da gado ka rage wa mutane abin da za su samu wa wa wala shay'a lil ikhwati warisu man zukira ma zukira min ba'adi tanfizi wasiyyatin yace gadon abinda gadon wayanda aka ambata abinda za su gada na abinda aka ambata nan min ba'adi tanfizi wasiyyatin bayan an zartar da wasici yusi bilbina'i lisa'ili ta jumhur kenan yusi biha wal maf'uli kuma yusa biha ta ibnu kathir kira'a ta ibnu amir da ibnu kasir da kuma riwaya ta shuba a wuraren nan guda biyu hab kuma a wuri na ƙarshe shi ya karanta yusa biha audaini wuri na farkon ya karanta yusi biha audaini yusi au yusa biha audaini au kaza idai ko biyan bashi alaihi da wanda ya bashin da yake kansa wa taqdimul wasiyati ala dini gabatar da wasiya akan addini a aladaini akan akan bashi wa in kanat mu'akhkharatan anhu fil wafa'i didda ma wasiya ita ce ake jirkintar da ita bayan an biya bashi liliti liliti man biya saboda a bawa wasiya din muhimmanci sosai saboda galibin mutane suna mutuwa suna barin tarin dukiya ne yawa ba sa yin wasiya to saboda a ba wa wasici din muhimmanci wasici shine ka ce in na rasu a dukiya na a dauki wani kaso amma wannan kasan kasan da bai wuce kashi ɗaya cikin uku bai wuce sulusi ba a yi wani aikin addini gina makaranta ko gina masallatu ko buɗe tashan satellite ko buɗe tashan fm abu dai da zai amfani al'umma sosai da wannan kuɗin in ya wuce sulusi za a bari a hannun magada in sun yarda su ma mu ma muna da dukiya saboda haka ko da duk dukiyan ne mana shi ya ce a ji a yi aiki na dini a ji a yi da shi shi kenan sai a ji a yi amma in bai kai sulusi ba to suna so ko ba a so sai an ware wannan musici tukuna sauran za a raba musu da gado to shine dan a bawa wasici din muhimmanci shine aka kaddamar amma bashi za a fara biya sai an biya bashi tukuna za a zo kan wasiki in kudin bashin ya cinye gaba ɗaya ma maganan maganan gado babu in kuma bashi bai cinye ba aka samu raguwa abin da ya rage nan za a ware kason da ya faɗa na wasiya ɗin a ba ukun wa abu na ukun ya ce mubtada wannan mubtada ne khabaruhu khabar ɗinsa la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fi dunya wal akhirati ku ba ku san da cewa wanne ne daga cikinsu suka fi wa kusanci da ku a amfana a duniya da lahira ba fazanun annabnata fazanun annabnahu anfa'u lahu fayutihi almirasa fayakunu al'abu anfa yace in zahiri ne tunanin hankali wanda yake zaton cewa ɗansa ya fi amfaninsa sai ya ba ɗan gado فيكون الأب أنفع كما سي زمنتو وبن شي يفي أنفانسا وبالعكس zai iya bawa uban gado kuma dan ya zo ya zama shi yafi amfaninsa ba za a sani ba abu ne na gaibi a duniya da lahira wa zai amfane ka bayan ka rasu ba za ka sani ba innamal alimu bi zalika Allah wanda ya san wannan Allah ne fa farada lakum al-miras shi kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya raba muku da gado din faridatan kaso ko rabo minan layi abun Allah rabon da bai barwa kowa ba shi ya raba da kansa inna Allah kana aliman bi khalqihi Allah masanin halittar sa ne hakiman shi ma dabbarahu lahu yana da hikima cikin duk abin da ya shirya musu ai lam yazal muttasifan bizalika bai gushe ba yana sifance da wannan walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matan ku suka bari in lam yakul lahunna walad waladun minkum aw min ghayrikum aw min ghayrikum in ba ba su da da dan daga gare ku ne ko ko wani ku fa in kana lahunna waladun in suna da da da namiji ko mace falakum rubu kuna da kashi daya cikin fudu mimma tarakta daga abin da matan suka bari min ba da wasiyyatin bayan wasici yusi na ziyada suke suka yi ta suka yi wasicinta audaini ko bayan bashi da ake ji su wa ulhika bil waladi fi zalika waladul idni bil ijma'i haka nan dan da shi ma a matsayin da yake dan da shi ma a wajen a matsayin da yake walahunna ay azzawjatu ta'addadna aula mata su da yawa ne ko kuma mace ce daya arrubu suna da kashi daya cikin fudu mimma taraktum abin da ku kuka bari illam yakun lakum waladun idan ba ku da da fa in kana lakum waladun idan kuna da da min hunna dan su suka haifa aw min ghairihinna ko wasu mata ne daban suka haifa falahunna sumun suna da kashi daya cikin takwas mimma taraktum daga abin da kuka bari min ba'di wasiyatin bayan wata wasiya sun suna jiha da kuka yi wasikinta a ne ko kuma bayan an cire bashi wa waladul ibn fi zalika kal walad ijman haka nan anan ma dan da din shi ma kaman da ne ma'ana ko da ba da aka samu dan da to shi ma haka ne wa in kana rajulun yurasu sifatu yace yurasu din sifa ne na rajulun din wal khabaru kabar din shine abin nan kalalatan shine kabar din kana din ai kana rajulul kalalatan mutumin da ake ga, ga ake gadon sa din in ya kasance kalala ne ai la walida lahu wala walada ba shi da mahaifi ba shi da da aw imra'atu turasu kalalatan ko mace ce ta kasance ita ma ana gadanta a matsayin kalala ba ta da da ba ta da mahaifi walahu aidil mawrusi kalalatan shi wanda ake za a gaje shi kalala din namiji ne ko mace ne abin da yasa ya kawo walahu din rajulun din shi aka fara ambata rajulun din kowanne daga cikin su wa kowanne daga cikin su akun yana da dan uwa aw uktu ko yana da yar uwa ai min ummi a dukan su wadanda suke uwa daya wa qara'a bihi ibnu mas'ud wa ghayruhu ibnu mas'ud da wani sun karanta da wannan min ummi din qira'a na tafsiri kenan fa li kulli wahidin minhum masudusu kowanne daga cikin su yana da sudusi mimma taraka daga abin da ya bari فإن كانوا الإخوة والأخوات من الأم idan ƴan uwa maza da matansu wanda uwa ɗaya ne suka kasance aksara min zalika fiye da wannan ay min wahidi fiye da ɗaya fa hum shuraka'u fi thuluthi yastawi fihi zakaruhum wa unsahum namijin su da matansu za su zama to daidai za su kashi ɗaya cikin uku ne idan mutum ɗaya daga cikinsu ne yana da sudusi kashi ɗaya cikin shida in sun zamanto da yawa mazansu da matansu duka za a ɗauki sudusi a ba su raba gaba ɗayansu kenan min ba da wasiyyati bayan wasiyya yusa biha wannan kai a riwaya ta haf kenan a wani da muka bayyana shuba da ibnu kasir ibnu amir sun karanta wurare guda biyu duka yusa biha jamhawar kuma wurare guda biyu duka sun karanta biha. aw dainin ko bashi ghaira mudar halin damiri yusi din ay ghaira mudkhil darari ala ala warasati wannan wannan wasiya din ba tare da an shigar da cutarwa ga magata ba bi an yusa bi an yusi bi aksara min sulusi ya zo ya yi wasici fiye da sulusin dukiyarsa wasiyatan masdarun mu'akkidin li yusikum masdari ne yana karfafa yusikum din ay yusikum wasiyatan fi auladikum min Allah daga Allah wallahu alim bima dabbarahu li khalqihi min fara'id Allah masalan abinda ya shiya wa halittunsa ne na farallai halimun bi ta'khir al-uqubati amman khalafahu me yawan hakuri ne na jirkinta azaba ga wanda ya amman khalafahu ga wanda ya saba mishi wa khassati sunnatu tawrisa man man zukira biman biman laysa fihi mani'un a sunna ta zo ta yi bayani ta keɓanta waɗanda aka ambata dinnan za a ba su gado ne idan ba su da mani'i babu wani abu da zai hana a ba su gado mani'in shine min qatlin idan mutum ya kashe wanda zai gada ba za a ba shi gado ba sannan a wiftilafi dini idan mutum addinin su ya saba tsakanin musulmi da kafiri babu gado au rikin idan mutum bawa ne ba zai gada ba za a gaje shi ba waɗannan su ake cewa mawani din tilka al-ahkam al-madhkuratu min amri al-yatama wa ma ba'dahu waɗannan hukunce hukunce da aka ambata na lamarin marayu da abin da ya zo bayan sa hududun layi iyakokin Allah ne shara'i'uhu allati haddaha li ibadi shar'o'insa ne da ya iyakan cewa bayinsa li ya'malu biha dan su yi aiki da su wala ya ta'addu wala ya ta'adduha kada su ketare su ketare su wala ya ta'addauha kada su ketare su ketare su wa man yuti illaha wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzonsa fi ma hakama bihi yudkhiluhu bil yayi wan nun iltifatan an karanta da ya yudkhiluhu an karanta kuma da nunun yudkhiluhu qira'a na ya din qira'a ce ta nafiu da da ibn amir jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah zai shigar da su aljanna karkashinta koramai suke gudana khalidi na fiha ana mai kaddara musu da dawwama a cikin wazalika alfawzul azim wannan rabo ne mai girma kuma ya sallahu wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzonsa wai ta'adda hududahu ya ketare iyakokinsa yudkhiluhu bil wajhayni bil wajhayni zai shigar da shi shi Allah ko nudkhiluhu zamu shigar da shi saban wancan wanda ya gabata narar wuta khalidina fiha zai khalidan fiha zai dawwama a ciki walahu fiha azabun muhim yana da azaba mai sa wulakanci zuwa hanati a ciki ru'ya fi dama'ir fil ayatayn lafzu man yace a damirai a waɗannan ayoyi guda biyu an yi la'akari da lafazin man din aka kawo damiri mufradi wafi khalidina khalidina kuma khalidina kuma sai aka kawo sai aka kawo ma'ana ha aka kawo ma'anarsa kenan yana nufin a aya ta farko aka ce khalidina aka kawo ma'anar man din amma a aya ta biyu khalidina din ma an kawo shi a lafazin man din ne aka ce nudfil hunaran khalidan fiha yana duba lafazin wallati yatina alfahishata azina min nisaikum wadanda suke zuwa da alfahasha zina daga matanku fasashidu alaihin arba'atan minku ku musu sheda mutane hudu daga cikin ku ainin rijalikum almuslimina daga mutanen ku musulmai fa in shahidu alaihin biha in suka yi musu sheda da yin zina fa amsiku ahadisuhunna ku tsare su fil biyuti a cikin gidaje wamna uhunna min mukhalafatin nisa ku hana su min mukhalafatin nasi ku hana su cudanya da mutane hatta ya tawaffahun al-maut har su rasu ai malaikatuhu ba har mutuwa ya dau ba har mutuwa ya dauke su ba mala'ikun mutuwa har su zo su dauke rayukan su au ila an yaj'ala Allahu lahum sabila ko kuma zuwa lokacin da Allah zai sanya musu wata mafita tarikan ilal khuruj minha wata hanya da za ta fita za su fita daga cikin wannan gidajen umiru bi zalika awwal islam an umarce su da wannan ne farkon musulunci thumma ja'ala lahunna sabilan sai Allah ya nema musu mafita bi jaljil bikri mi'atan da yiwa budurwa a bulala ɗari wata zai biha aman da kuma koranta a garin da ta yi zina a shekara guda wa rajimin musina kuma wace ta yi aure zikir din wace ba ta yi aure ba musina kuma wace ta yi aure kuma a yi rajiminta wa fil hadisi a cikin hadisi ya zo lamma bayyana hadda yayin da ya yi bayanin haddi kala ya ce ku zu an ne kar ja'ala Allah lahum nasira ku zo ku karba a wajena wannan haddin Allah ya nema musu mafita rawahu muslim sun ne ya rawaito wanda zani bi tafsifin nuni wa tasjijiha an karanta walla zani an karanta walla zani da shanta wannan kira'a ce ta ibnu kathir a duk ismin ishara ko ismin mawsul din da yazo musanna yake karanta nunul musanna din da shadda ismin mawsul ko ismin ishara wallazani yatiyaniha wadanda waɗanda su suke aika suke kawo alfasha din alfahishata wasu guda biyu waɗanda suke kawo alfahisha azina aw duwat ko zina ko kuma duwadi duk malaman sun fassara wannan aya din minkum daga cikin ku a rijal fa'aduhuma bisabbi wa darbi bin ni'ari ku cutar da su da zaginsu da dukansu da takalma fa in taba minha idan suka tuba wa aslaha al'amala suka gyara aikin su fa aridu anhuma ku kawar musu da kai wala tu'zuhum kada ku cutar da su inna allaha kana tawwaban ala man taba rahiman Allah ya kasance mai yawan karban tuba ne ga wanda ya tuba rahiman bihi ne tausaya masa ne wa hadha mansukhun bil haddi in urida biha zina yace idan ayar tana nufin zina ne an soke hukunci da haddin zina da yazo wa kaza in urida biha luwab inda shafi'i haka nan a wajen imamu shafi'i ko da liwadi ake nufi da wannan aya ayar mutukiya ce lakinnal maffu maf'ula bihi la yurjamu indahu sai dai abun shafi'i sha shafi'i wanda aka yi luwaɗin da shi ba a mishi rajan wayin kana musanin ko da ma musan ne ya taɓa yin aure bal yujalladu za a mishi bulala wa yugharrabu za a kore shi a gari wa iradatu liwati azhar imam suyuti yace ayar ta dauki ma'anar liwaɗi ya shi bayyana bi dalili tasmiyati dabiri saboda dalili tasmiyar wannan dalilin tasniya din an kawo muzakkari ne walla zani aka ce allazani ana nufin maza biyu ne maza biyu maza biyu liwadi suke yi ba zina suke yi ba yace wannan yana nuna ayar ta fi fitowa a liwadi fiye da fiye da zina wal awwal magana na farko shine batun cewa mai fada mai magana na farko kala ya ce a radar zani wa zaniyata waɗanda suka ce ayar ta sauka a kan zina ne walla zani ɗin ya ce yana nufin a zani wa zaniyata wannan tasmiya ɗin an yi shi ne taglibi idan namiji da mace suka haɗu sai a yi tasmiya ɗin da lafazin muzakkari saboda taglibi to haka suka faɗa wanda suka ce ayar akan zina ne wa yarudduhu yake abinda zai mayar da wannan koda waji shine a larabci akwai shi idan namiji da mace suka haɗu za a yi tasmiya za a yi tasmiya din da lafazin namijin kamar da ya gabata wa warisahu abawahu kaga abawahu din ai mahaifiya ne da mahaifi namiji ne da mace ai suka haɗu amma tasmiyan an yi shi da lafazin uban ne aka ce wali abawaihi ko warisahu abawahu ba kaga akwai shi a larabci haka yace to duk da hakan akwai shi a larabci yace abinda zai mayar da shi tabyinu kuma a min binin almuttasila bi damir rijali da aka ce walla zani ya asiyani ha minkum da aka fara da aka kawo min bayaniya aka kawo da mirin maza aka ce minkum yace wannan yana nuna ma cewa a fassara wannan aya da riwadi din yashi wai kiraku masu la'aza sannan kuma da aka hada su wajen cutarwa din cewa aka yi fa'azu kuma wanda suka yi su bi duka aka ce a cutar wa taubati haka wajen tuba ma aka ce su bi duka za su tuba wal iradi haka nan wajen kawar masu biyu duka za kawarwa kai wannan duka yake yana nuna a fassara wannan aya da liwadi ya fi fita fiye da fassara ta da zina wa huwa mafsusun bir rijali wannan abubuwan da aka faɗan nan banda tuban da ke babu a wata nuska ke bantacce ne ga maza ma'ana ba a cutar da mata ba a kawar musu da kai lima taqaddama fil nisa'i min min al-habsi saboda akan mata din an ce a tsare su ne an ce fa'amci kun hunna fil buyuti haka aka ce ba ce a cutar da su ba ba ce a kawar musu da kai ba wayannan cutar wanda kawar musu da kai din maza ake wa saboda waɗannan dalilai ya ce a fassara ayar da da luwaɗi ya ce inna matawbatu ala allahi ay allati kuti allati kataba ala nafsihi qabulaha bi fadlihi tuban da Allah ya wajabta wa kansa karbanta da fararsa lillazina ya'maluna su'a al-ba'siyata wa'inda suke aikata muna aiki na sabo bi jahalatin hal ay jahilina suna masu suna masu mana ba su da juriya jahilina nan ba ana إنما التوبة على الله أي التي كتب على نفسه قبولها يكي توبة وكي الله سبحانه وتعالى يا وجبتا وكان سكربنتا بفضله لفضل الزعال الذين يعملون السوء قول عند السكي أيكة ممونة المعصية أيكن سابو بشهادة da rashin juriya hal ya ce asalinsa wannan hal ne ai jahilina suna masu rashin juriya da barin safin suka aikata za a saurabahun yayin da suka safa wa ubangijinsu a nan ba yana nufin jahilina suna masu rashin sani ba ne aljahal ne diddul ilimi a nan ba aljahal diddul ilimi ba ثم يتوبون من زمن قريب sannan su zo su tuba a zamani makusanci kabla an yugharbiru gabanin su zo yanayin zargara shine isar ruhi makogoro fa ulaika yatubu Allah alaihi wa dannan su ne Allah subhanahu ta'ala zai karba musu tuba ya qabalu tawbatahum yake karban tuban su wa kana Allah aliman bi khalqihi Allah subhanahu ta'ala ya kasance masanin halittu ne hakiman ne hikima ne fi sun aihihim cikin da abin da yake yi musu wadda ta taubatu lillazina ya amaru na sayyati babu tuba ga waɗanda suke aikata muna na ayyuka a zunuba zunubi hatta iza hadara ahadahum mautu sai yayin da mutuwa ta halartowa wani daga cikinsu wa haza bin ya fara fita rai ya fara fita kala ya zo ya ce inda mushahadati ma huwa fihi yayin da ya ga abin da yake ciki inni tubtu ana ya zo ya ce yanzu ne zan tuba fala yanfa'u zalika yace hakan ba zai mishi amfani ba wala yuqbalu minhu ba za karba mishi ba والذين يموتون وهم كفار إذا تابوا في آخرة hakan waɗanda suke mutuwa yayin suna kafirai idan suka tuba lahira inda mu'ayana tilazami yayin da suka kaza ba la taqbalu minhum ba za karba musu ba ulaika atadna adadna wa inna mutana da musu lahum mutana da musu azaban aliman mu'diman azaba wanda yake sa ratadi يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء يا ودن دا سك إيمان بهدت أغريكو كغاجي ما تابا أي ذاتهن سوكان سماتات ba gadan dukiyarsu ba gadan dukiyarsu ya gabata cikin hukum dawo ya halatta masu din a matsayin dukiya a gaje su wannan bai halitta ba karhan bi fatihi wa dami an karanta lugogi guda biyu ne an karanta an karanta da fataha sannan kuma an karanta da damma cikin wannan sura suratul nisa'i da kuma cikin suratul aqaf a can cikin suratul aqaf a kufawa ne suka karanta shi ne Allah subhanahu ta'ala ya ce ai mukurihin da ala zalika suna masu tilasta su akan haka ne kanu sun jahiliyyati ya jahiliya sun kasance da risunan nisa a kariba'ihi suna gadan matan makusantansu sai sha'u in sun so ta zauwa juhun na hisa aure su bila sadakin babu sadaki au zauwa juhun na wasu aurar da su a kazu sadaka hunna karfi sadakin su au azalu hunna ko su hana su hatta su hana su aure hatta yastadina bima wa rizqahu har su zo su shi kansu da dukiyar da suka gada au ya mutla ko su mutu fayyari hunna su gaje su sanu an zalika sai aka hana su yin haka wala an ta'duluhunna أن تمنعوا أزواجكم عن نكاه غيركم هكذا بهلتا غريكو وحنا ما تنكو دكوك سكا su auri wasanku ba bisa yin na da rike wala ragbata da kun fihinna ko kuma ba ku da bukata a kansu diraran fi haka ne saboda ku cutar da su litazhabu bi ba'di ma ataytumuhunna wa hana su aure wasu maza saboda ku tafi da shashin abin da kuka ba su da mahari na sadaki illa ya tina bi fahshatin mubayyina sai in sun zo da wata alfasha wacce take bayyananniya bi fatihil ba'i wa kasriha an karanta mubayyana a riwaya ta shu'uba da kuma kira'a ta ibn kathir wa kasriha an karanta da kasara mubayyina ay bayyanat aw hiya aw hiya bayyinatu yana nufin a kira'a ta mubayyinatin mai kasara alfasha wacce take take mai bayyana kanta a ta kuma mu bayyanatin wacce ake bayyana ta a yi gina inda zina kenan aunu shumus ko kuma rashin biyayya ga miji shi ma fahisha ce bayyananniya rashin da'a ga miji falakum za ku iya an tutarun za ku iya cutar da su a wannan hali hatta yurtadi na minkum har su zo su fanshi kawukan su daga gare ku ya fita da ana zo su yi kudai su ba da wani abu a rabu da su wa ashiruhun na bil ma'rufi ku yi mu'amala da su mata da ma'rufi aibin ijimani da kyautatawa fil qawli a magana wannafati da ciyarwa wannabisi da kuma kwana fayin kahintumu hunna idan kuka ki su fasbiru ku yi hakuri ba sa an takrahu shay'an za ku iya kin wani abu wai ga Allah fi khairan kathira sai Allah ya sanya alkhairi bi yawa ciki wala Allah ya ja'alu fihinna zalika watakila Allah zai sanya haka a cikin su an yarzuka kun hunna wadda saliha Allah ya arzika ku ta salihi daga gare su wayin arattum da wayin arattum da da zaujin makana zaujin idan kuka yi nufin canja wata mata a gun wata mata ai akhzaha badalaha ku karbi auren wata mata musanyar matar da kuka saka kusa a dakin wacce kuka saka bi an tallafta hunna ku sake ta ku auro wata kusa a dakin ta وقد آتيتم إحداهن حقيقة kun ba wa ɗaya daga cikin tsaye zauja su mata tun ɗaya daga cikin mata kin baran malan kafiran sadakan kun ba su dukiya mai yawa a matsayin sadaki amma a lokacin inda kun ba su sadakinsu ba ba damuwa salata aku domin shi akar ku karbi komai daga sadakin ko daga wannan kintari din zamir yana komawa kan kintar din ne a ta'khudunahu za ku karbi za ku za ku karbe shi ne za ku karbi wani abu ne daga sadakin butanan zulman saboda ku zalunce su wa isman mubina da zunubi ku dau zunubi bayyananne bayyanan bayyananne wa nasbuhuma ala alhal yace an musu nasaba ne dukansu a matsayin har wajen istifhami a nan tambayan littaubiki ne na tsawatarwa ne wadda inkari shi kauli a aya ne zuwan nan kuma istifhami na inkari ne wannan aya ita ce wa kai fata aku duna wa ai bi ayi waje da wanda fuska za ku karbi wani abu daga cikin abin da kuka fasu وقد أصدر أفدى وصل بعضكم إلى بعض وسنكو سن سادو دا وسن بالجماع دا سادوا دا جونا المقرر للمهر wanda yake tabbatarwa mace sadaki da zarar an sadu da ita kuma ta ci sadaki wa akhadna minkum mithaqan ahadan ghaliza kuma sun tau ahadi ne nauyi shadidan mai tsanani daga gunku kuma wannan ahadi shine ma amara Allah bihi min imsakihinna wa abinda Allah ya bada umarni na rukun su bi ma'rufin da kyautatawa aw tasrihinna ko sakan su bi isanin da kyautatawa ko rukun su da ma'rufi sakan su da kyautatawa wannan ahadi ne da suka dauka daga gare ku wala tankihu ma bi ma'ana man naka aba'ukum kar ku auri wacce iyayenku suka aura minan nisa'i daga mata illa lakin ma qad salafa amma wanda ya wuce min fi hukum zalika na yin hakan fa innahu ma'furun anhu an yi afuwa a kai innahu ay nikahahunna a wurin su kana sahihatan qabihan abu ne da ya kasance alfahasha mummuna wa maktan sababan lil makti min Allah abu ne da ya kasance sababin tsananin fushi da kiyayya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala wa shaddul burodi al-maktudin ya ce shine sananin kiyayya za a bi isa sabida wannan hanya hanya ce da ta munana tarikan hanya ce da ta munana zalika in har za a wuri matan iyaye sa'a nan ya zo ne da bi ma'ana bisa kamar yadda ibn malik yake cewa واجعل كبير ساعة واجعل فوضى من ذي ثلاثة كبير كليمة مثلة حرمت عليكم أمهاتكم الله سبحانه وتعالى شيء أن هرمت مكو إيايانكم أن تنكبوهن وأوليكم وشملت الجلدات يتياون ينا hada da kakanni mata min kibalil abi aw ummi kakanni mata a bangaren uba ko na bangaren uwa su ma bai halitta aure su ba wa banatukum da kuma iyayenku wa shamilat banatil auladi hakanan ya hada ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴa mata na ƴaƴanku wato jikoki kenan ya'ya mata na ya'anku jikokinku mata su ma bai halitta ka aura ba ku aura ba wa in safanna ko da sun yi kasa an yi ta tafiya haka wa akhawatukum haka na haramta muku auren yan uwanku mata min jihati abi a bangaren ubani aw ummi ko a bangaren wa wa ammatukum an hana ku auren ai akhawatu abaikum wa ajdadikum yan uwa mata na iyayenku da kakanninku wa khalati wa khalatukum ai akhawatu ummahatikum wa jaddatikum su ne ‘yan uwa mata na iyayenku mata da kakanninku mata, wa banatul akhi da ‘ya'ya mata na ɗan uwa, wa banatul ukti da ‘ya'ya mata na ‘yar uwa, wani da kudu fihinna yana shiga cikinsu a wuladuhum ‘ya'yansu. A wata nuska, ina ganin wannan nuska ita tafi inganci, wa yadda kudu fihinna a wuladuhunna. ma'ana ‘ya'yan ‘ya'yan ɗan uwa da kuma ‘ya'yan ‘ya'yan ‘yar uwa ma'ana yadda bai halitta ku a wuri ‘yar ɗan uwanku ba haka nan ‘yarta ‘yarta ‘yarta wato shi ne ya fi dacewa a kawo dalilin kunna ne saboda ana magana akan banatul afi da kuma banatul wuce haka ce hutun ba su halatta a aura ba to haka nan ‘ya'yansu ‘ya'yansu su ma bai halatta a aura ba shi ne wai da kudufihin na wula hunna kenan ‘ya'yansu su ‘ya'ya mata na ‘yan uwa da kuma ‘ya'ya mata na ‘yar'uwa, wa ummahatukum lati arda'anakum da kuma iyayenku waɗanda suka shayar da ku, ba waɗanda suka haife ku ba. Waɗanda suka shayar da ku, waɗanda suka haife ku an yi magana a kansu a farko, Sulman alaikum ummahatukum. Kabla istikmalil haulaini ya shi suka shayar da ku gabanin shekaru guda biyu su cika. ma'anar wannan shine idan suka shayar da ku bayan shekaru biyu to wannan shayarwa din baya tasiri baya kawo haramci kamsa rada'ati suka shayar da ku shayarwa biyar kama bayyana hadisi kamar yadda hadisi ya bayyana wannan mazhaban shafi'iyya ne amma a mazhabar malikiya a dokoki in ya fada baki yana kawo haramci wa akhawatukum min ar-rida'a hakanan ƴan uwanku na shayarwa ƴan uwanku mata waɗanda mace ɗaya ta shayar da ku wa yulhaqu bi zalika bi sunnati sannan za a haɗa wa wannan a sunna ta ma'aiki albanatu minha ai albanatu min ar-rida'a ƴaƴa mata na shayarwa wa hunna sune man arda at hunna mawdu'atuhu yan matan da matarsa wacce yake shiga ɗaki da ita ta shayar da su idan matarka da kake shiga ɗaki da ita ta shayar da yan mata to sun zamanto ƴaƴanka mata na shayarwa wal ammatu wal khalla wal khalatu wa banatul akhi wa banatul ukhti minha yace da wayannan abubuwa da aka ambata na baya na shayarwa akwai al'ammatu na dangi wal khalatu na dangi wa banatul akhi na dangi wa banatul ukhti na dangi wanda aka fada to su ma na shayarwa suna haramta da hadisi saboda hadisin da yazo ya haramu min fada'i yana haramta da shayarwa ma ya haramu min nasabi abin da yake haramta daga nasaba rawahu bukhari wa muslim bukhari da muslim ne suka rawaito wa ummahatun nisa'ikum hakanan iyayen matan ku waɗanda kuka aura sun haramta wa raba'ibukum jam'u rabiba wa hiya bintu zawja ita jam'i ne na rabiba ita ce yar mata min ghairihi daga wani mijinta ka auri mace ta zo da ɗa wacce ta haife ta a wani gida daban. Allah ta fi hujurikun waɗanda suke cikin gidajenku ko ɗakunanku. Tarabbuna hunna kuna renonsu kuna tarbiyyantar da su a cikin gidajenku. Sifatun muwafiqatun lil ghalibi yace wannan sifa ce da ta dace da yawanci yawanci galibi fala mafhum fala mafhum laha wannan sifa ba ta da mafhumi ma'ana a ‘yar renonku, ‘yar matar da kuka aura ko da ba ta gidanku ko da ba ku kuke renon su fato ba su halitta a gare ku ba. Min nisa'i kuma lati ta kaltun bihin na yace wannan daga matanku waɗanda kuka shiga ɗaki da su ne, ai jama'a tumuhunna kuka tara da su. Fa idan ta kunu da kaltun bihin na idan ba ku kasance kun tara da su ba kun shiga daki da su ba fala junaha alaikum ba laifi a gare ku fi nikahi banatihinna wajen auren 'ya'yansu. idan faraktumuhunna idan kuka rabu da su wa halailu azwaj wa halailu azwaj abnaikum halail jam'i ne na halila shine mata ta yace matan ƴaƴanku alladina min aslatikum wanda kuka haifa a cikin ku sun haramta bi khilafi man tabannaytumuhu sabanin waɗanda kuka rike su a matsayin da to wayannan matan su ba su haramta a gare ku ba falakum nikahu halailihim wayannan za ku yi auren ƴaƴansu wa an tajma'u bainal ukhtayn hakan an haramta hada tsakanin yan uwa mata guda biyu min nasabin na nasaba ne aw rada'in aw ko kuma na shayarwa bin nikahi a hada su da aure a gida guda karkashin miji daya wa yulhaqu bihi ma bi sunna a sunna ta ma'aiki ana hadawa da su wajen haramci aljam'u bainaha wa bain ammatiha aw khalatiha a hada mace tsakaninta da aminta ko halinta ma'ana tsakaninta da yar uwar babanta ko yar uwar iyarta su zamo kishiyoyi wannan sunna ta ma'aiki ya haramta wannan wa ya juzu ya kawo kulli wahidatin a da kiradi ya halatta a aure kowace daya daban-daban a aure ta daban-daban ba a haɗa su ba a gida guda ma'anar wannan shine kana aurar ya in ka sake ta ka auro yar uwar babanta ko ka sake ta ka auro yar uwar mahaifiyarta wannan ya halatta wa wa milku mama ya halatta ka mallake su duka zamanto kuyangunka amma wa yadda uwa hidatan za ka na saduwa da ɗaya daga ciki in suka zamanto bayan ka ba zai yi suka dinga saduwa da su gaba ɗaya ba sai ɗaya daga ciki illa lakin makar salafa fil jahiliya yace banda wanda ya gabata a zamanin jahiliya min nikahi na auren su na auren su ba da mazukira na auren shashin abin da aka ambata da suke a jahilai jahiliya fala juna alaikum fihi babu laifi Allah ya yafi tunda ya riga ya ya wuce inna Allah kana ghafuran lima salafa minkum Allah subhanahu wataala ya kasance da yawan gafara abin da ya wuce daga gare ku kabilan nahayi gabanin ahana rahiman bikum fi zalika sannan kuma ne yi muku rahama ne akan wannan abu da kuka yi alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk